أول من عليه قرآن ba ta kuma da Qur'ani إن الله أجرا wani abu ne وله wanda ya kirkire shi wanda ce mai wannan magana قال ala wato dan kasin ya ce ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم sallama كفر من المسلمين inkarin annabi daga cikin musulmai وهو بمنزلة to wannan matsayin المرسلين mai ridda ne وكذلك من to haka أعلن nan wanda ya تكذيبه bayyana shi a sarfin
أنه كالمرسل wanda ya ridda ne za a يستتاب bujar da tuba zuwa gare shi وكذلك قال haka في nan من ya faɗa a cikin wanda ya تنبأ ce shi annabi ne وزعم أنه har ma ya ce cewa ana إليه yi masa wahayi وقال malam وسهلون sanun ya faɗi wannan وقال ابن القاسم abdurrahman nan kasin ya faɗa لا إلى ذلك شيء ya zuwa wannan nan ka boye ne جهرا وقال malam أتبوه asbaku dan faraju ya ce وهو me كالمرتد wannan magana kuwa kamar me gani لأنه قد كفر بكتاب الله domin da ya kafarce da والبرية littafin Allah tare da kiran ƙarya على da Allah الله ta'ala وقال أشهب في malam ashabu dan اليهود abdulaziz ya faɗa a cikin wani bai hude تنبأ wanda yake shi annabi ne أو زعم أنه أرسل إلى الناس ko fa yare cewa an aiko shi zuwa mutane أو قال بعد نبيكم ko نبيا kuma yace akwai wani annabi bayan annabin ku sallallahu alaihi wasallama أنه malam ashabu يستتاب yace abu zai tuba zuwa ga wannan mutumin إن كان مؤلنا idan من ya kasance mai ذلك bayyana haka ne فإن تاب eh to to idan bai goya ne ba kaga zama zan diki kenan ba zan bayyana mutu ba fa in taba idan ya tuba to وإن duka a kyale shi وإلا idan ko bai قتلا tuba a kashe shi وذلك لأنه مكذب للنبي dalilin صلى wannan saboda الله ya عليه tabbatar da annabi وسلم في sallallahu alaihi wasallam a cikin قوله barin sa da yayi لا نبي la nabi ya بعدي bali ba ba annabi baya na مفتر على sannan ya yi kiri الله ga Allah domin Allah ya ce wa khatamun nabiyina في دعواه عليه a cikin da'awar الرسالة manzanci akai nasa da والنبوة kuma annabta وقال محمد بن سهنون Muhammad dan kanunin ya faɗa من شك في حرف مما جاء به محمد صلى wanda ya الله عليه kokonto a cikin وسلم harafi عن daya الله wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga ubangiji فهو to wannan كافر kafiri ne جاهد da musu ne وقال wa kala muhammad dan sunun yace من كذب النبي صلى الله عليه wanda ya وسلم salibanta da annabi sallallahu alaihi wasallama كان حكمه عند الأمة hukuncin sa wajen al'ummar ijaba shine القتل ya kashe shi وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سهنون a wannan abi sulaiman abokin sanun ya من faɗa قال إن النبي صلى الله عليه وسلم yace أسود wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallama baka fata ne a قتل kashe shi لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم yace samsam بأسودا annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka fata bane wato shi annabi a cikin laraba ma fari ne eh so haka ba zan san a ce a kawo wannan sifa a jingina wa manzo Allah eh wani ba wani sahabi ya zo yake tambaye ina annabi a cikin sahabbai yan uwansa shi ya zo bai san manzo Allah ba yana jin labarin annabi yana zuwa zai ce yake tambaya ina manzo Allah yake sai aka ce wancan farin shi ne bayan fa duk farare ne baki daya to amma zan ce wancan farin shi ne annabi Muhammad mm وقال وهو أبو عثمان Abu الحجاج Usman Haddad ya faɗi kasarnin wannan magana.
قال Kale yace لو قال إنه مات da قبل mutum أن zai ce Annabi يلتهي sallallahu alaihi wasallama wato yayi kaura kafin ya je manya أو أنه كان ko kuma yace بتاهرته ai Annabi a garin Taharta yake wani gari ne a Magarib a Magarib ولم يكن yace ba بتهامته a Tihamata yake ba a gabashin duniya قتل a kashe shi لأن هذا domin dai نبي wannan magana korewa ne ga Annabi قال حبيب بن Malam Habib dan ربيع Rabi'u ya faɗa تبديل صفته yace kaga musanya sifar Annabi sallallahu alaihi wasallama ومواجئه eh da guru- garuruwansa yanzu misali duk matsayin mutum kace masa ga garin su sai ka canza maka kace ba dan wannan garin bane dan gari kaza ne ba komai sai da ce kai ƙarya kawai amma shi manzon Allah kana cewa ba dan maka bane ba ka kafirta shi ne tabzilu sifatihi wa mawadhihi kufrun kafirta
والمظهر له bai bayyana hakan كافر shi ma kafiri ne وفيه cikin sa akwai استتابة madar tuba والمسر له wanda bai boye wannan زنديق magana to shi kuma zindiki ne يقتل a kashe shi دون ba za a استتابة fitar da tuba zuwa gare shi ba مثلا wanda yake yanda ka rabe mana الوجه fuska ta الرابع hudu أن يأتي من الكلام بمجمل shine mutum ya zo da zance akwai ijimali cikin sa ويلفظ من القول ya بمشكل zo da wato ya ya furta magana wanda akwai wato rikitarwa a cikin magana يمكن حمله على za ta النبي iya صلى الله yiwuwa abin da عليه ya faɗa وسلم din a ɗora shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama أو ko ko غيره wani annabi أو ko يتردد ko في ya kai kawo المراد a cikin به me من yake nufi da abin da ya faɗa سلامته na daga kubutan nan ta sa من المكروه abinci.
أو ko شره sharri na sa وهاهنا kaga متردد nan akwai النظر kai kawo na tsokaci نعم وائرة العبر akwai ɗimaucewa na fassara ومزنة الاختلاف المجتهدين kuma ne wato gurin zaton sabanin mujtahidai ووفقة الشراء المقلدين kuma akwai tawakkufi Na'am.
dan a samu kubuta na wanda suke tarihi ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ya alika man halaka an bayyana tun waya ya man hayya an bayyana ومنهم من غلب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم a cikin malamai نعم tunda magana ake akan fuska ta hudu a cikin wannan babi نعم eh wannan fuskoki duk da yake ma- malam yake magana yana magana akan a a iyewa wanda ya faɗi magana a shanin manzo Allah wato ai masa afuwa a bisa irin lafazin da ya faɗa to wayannan lafazin su ne duk ake magana akan su yace daga cikin fuskokin akwai fuska ta hudu wanda mutum zai yi magana amma tana da harshen damu za ta iya yiwa lamirin magana ya koma kan manzon Allah za ta iya yiwa lamirin magana ya koma wani mutum daban ba annabi ba to so haka yanzu ya hukuncin wannan to sai malai ce a cikin su akwai wanda ya rinjaya da alfaman manzon Allah صلى الله a cikin malaman mujtahidan sai da kawai in dai magana ta yi harshen daman nan in dai akwai annaba a ciki to kawai a kashe mutum ba wata magana eh kuma a cikin sa kuma akwai wanda ya ya duba wato ijar wani hudu da bishubhati نعم sai ce a wannan tunda akwai shubha ba za a yi- ba za a kashe mutum akan wannan ba to
وهما ya هما kiyaye يرجئ wato shingen nan na irbi mutuncin manzon Allah فجسر على saboda haka daga cikin القتل wayannan mushahidai sai i kar- wato karfin rai kan cewa a kashe wanda ya wannan aiki ومنهم من a cikin wayannan mushahidan kuma عزمه akwai wanda ya girma alfarmar jini ودرع على ya هذا gije haddi da wannan الشبهة shubha لاحتمال saboda القول daukan kai kawo na fassara وقد اختلف أئمتنا في to رجل ga misalin sanan yace malaman mu sun kara wa juna sani a cikin mutumin da أغضبه غريمه wanda mabarcinsa ya fusata shi فقال له eh ba shi yazo karba Na'am.
ba ni kudi na babu ba ni kudi na babu sai ta masa isa lafi ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم وقال له sai mai الطالب neman kudin sai ce أعوذ بالله صلى الله sai عليه ce وسلم la sallallahu alaihi wa sallam alaihi eh wato ya fusata bai ya bada wannan magana to فقيل لسهنون sai aka gaya wa imamu sununu hal huwa kaman shatama mai wannan nabi magana sallallahu alaihi ya yi kama da wanda wasallam ta garshi ga annabi sallallahu alaihi wasallama aw shatama al uku a mala'iku alladhina ya suka yusalluna yashi gare shi alaihi wanda suke salati gare shi qala sai malam sanuni ya ce la la ba haka ba ne idza kana alama inda ya kasance a bisa irin yadda ka zamanto cikin wato fushi لأنه لم Wanda يكن kuma tashi- مثمر da الشتمة ya da kuma tashi na- na fushin nan to ba za a ce da mala'iku ke ko da manzon Allah ba Na'am.
la'anna lam yakun mudmira shatma bai zamanto ya kulle sakin harshe a baki a a zuciyarsa ba نعم Mm.
وقال أبو إسحاق البلقي wani shi malam sanuni a nan wajen ya yi idar wasu hudu da shubhati نعم نعم to amma ga wani malamin nan نعم Hmm.
أبو إسحاق malam abu isa البلقي kalbarki ya faɗa وأسبقه بن kamar a tsohon dan الفرج faraju لا يقتل yace ba za a kashe wannan mutumin ba domin لأنه da cewa shi إنما شتم ai mutane ya الناس zaga.
وهذا نحو to kaga wannan kasar nan wadda malam sanunin ne لأنه لم domin dai bai يعجله masa hanzari da بالكذب fushi ba في شتم a النبي cikin صلى fushin الله harshe ga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ولكنه sai dai cewa لما shi تنوى الكلام malam sanun عنده yayin da zancen ya zamanto akwai kai kawo cikin sa ولم تكن معه sannan قرينة ba a samu wani dalili تدل wanda على yake كثير النبي shiryawa صلى الله عليه a bisa cikin وسلم harshe ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama أو شتم kuma cikin الملائكة harshe ga صلوات mala'iku الله ya amincin Allah ya عليهم tabbata gare su ولا مقدمة ba يقبل sami wani عليها abun gabatarwa كلامه wanda za a iya ɗaukar manzon sa kai nasa ba بل القرينة bari dai تدل wannan على dalili shine أن ke shiryawa a مرادهن samu na- manufa ta sa shine mutane غير wani wayan nan da هؤلاء aka faɗa لأجل قول الآخر saboda له ɗayan ya ce da shi صل على ni salati النبي ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهم لقوله sai aka ɗauki wannan fadin nasa da وسبه cikin harshen da yayi لمن يصلي عليه ga wanda suke yin الآن salati ga annabi yanzu لأجل أمر الآخر saboda ai له ɗaya yake umarni بهذا masa lahu bi hada da wannan عند كتبه yayin fushinsa هذا معنى wannan قول shine ma nan malam سنون faɗin malam sanunu وهو مطابق kuma shi ma yayi daidai da wato صاحب dalilin da abokansa guda biyu ta Abu Ishaq al-Barqi da Asbagu suka bada suka fada نعم وذهب الحارث بن مسكين القاضي kama وغيره al-Haris bin Miskin نعم wato sufin malamin nan نعم shi kuma sai tafi نعم wa وغيره gairu da wannan tafi da hada cikin irin misalin wannan إلى القتل cewa kashe wanda yi wannan magana kaga shi yanzu gallaba hurmatar rasulullahi ala hurmatul dami
wata waƙafa abul hasan abu da zan liƙa mai ciwo ya yi tawakufi rajulin a cikin kashe wani mutum qala kullu sahibi funduqin yace duk labanano mutumin eh yace duk mutumin da ya zama wato ma abocin zaman gano yace karnanu kwarto ne ko mai hada mai hada zina ne walau eh sai ce walau kana nabiyan mursala to wannan magana ta sa wanda yayi mubalaga walau kana nabiyan mursala to fa amara sai dishabbi ya bala sai ka yau mun ce a kama wanda yayi wannan magana a daure shi da maruruwa wata diyeka akwai wanda alaihi ta aka yi nasa hatta yusawamu albayyinatu an yulata asli an nemi wato shaida sun alfadi yi magana a hausa jumlar lafazan wa sa ma yadullu ala sannan ya yi magana a hausa abin da yake shiryawa kan manufa ta sa hal arada ashabal yana fana'i yana nufin cewa al'ana mabota wato shi zaman ganan wanda ake kiransa wato hotel kenan na'am eh mabota wannan al'ana a yau fa ma'lumun ai abu ne sananne annahu laysa fihim nabiyyun cewa babu wani mursalun annabi abin aikowa cikin su fa yakunu amruhu sai lamarin sa ya amran zamanto mai sauki kala kala yace ولكن واهر لفظه sai dai za a yi lamarin الأمور sa shine gamewa لكل صاحب ga duk wani كل abocin wato hotel من المتقدمين eh wato zaman gano da ake faɗa Na'am.
ko kuma gurin baki Na'am.
min al-mutaqaddim min al-mutaakhirina Na'am.
tun daga magabata har zuwa majinkirta وقد كان في من تقدم من alhalin kuma الأنبياء والرسل a cikin wanda ya gabata daga cikin annaba da manzanni من اكتسب akwai wanda ya zo المال gurin dukiya قال kala yace ودام الم- ودم jinin mutum المسلم musulmi لا يقدم عليه ba gabatuwa akai nasa إلا بأمر sai da wani lamari wanda بين yake bayananne وما ترد إليه abin da ake bayyana التاويلات tawili tawilin zuwa gare shi لا بد من ba إمعان makawa النظر sai an masa فيه duba cikin sa هذا معنى canza كلامه a wasan da kabi su yiwu ووكي عن أبي an محمد kai بن da abi عبد muhammad الزيد dan abi رحمه zai dan aki الله rawani mai risala Allah ya jin kai gare shi في من a قال cikin wanda ya ce لعن الله العرب wai ce la'an Allah wal araba ولعن kuma wai la'an Allah bani bani isra'ila ولعن بني kuma آدم wai la'an Allah bani adama وذكر أنه لم amma da aka يذكر faɗa shi sai أنبياء shi baya nufin annabawa cikin su وإنما أردت wai ذلك azzaliman منه shi kawai yake nufi أن عليه العدو cewa wato kaga wannan umumi kenan نعم a al-murad bihi khusus نعم aka ce to abin da yake nufi kenan to aka ce a yi masa ladabi gwargwadon istihadin shugaba نعم Mm.
وكذلك To aka nan ya أبدا bada من fatawa قال a cikin wanda ya ce لعن الله من حرم wai المسجرات Allah ya la'anci wai wanda ya haramta mayi ko abin da yake sa mayi وقال لم أعلم من yace wai bai san ma waye غربه haramta to ba suka tambaya ba tukunna kafin kai to Allah ya sauke آمين Mm.
وفي من لعن حد da mutumin da ya la'anci hadisin nan na la ya fi hadirin libanin kada na birni ya sayo da na kauye ولعن ما جاء ya la'anci به abin da ya zo da shi أنه إن كان to sai a يؤذر duba a ga بالجهل idan mai wannan magana ana masa hanzari da jahilci وعدم معرفة rashin السنن sanin sunnonin annabi فعليه العدب duk da haka ba za a الوثيق kyale shi ba sai an masa duka mai ciwo وذلك ta wannan ka أن هذا لم يكتر بظاهر حاله cewa سب wannan الله bai nufi da zahirin halin sa bai nufi harshe ga Allah ba ولا سب bai nufi رسوله harshe ga Allah sallallahu alaihi wasallama وإنما لعن من حرمه من kada da yara an الناس ci wanda ya haramta shi daga cikin mutane على ناوي a sakar فتواتر nan fatawan malan sanunu وأساجد da mabiya na sa في a المسألة cikin wannan matsala المتقدمة magabaciya ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس gudana a cikin zancen wawayen من mutane قول بعضهم لبعض daga fadin shashi ga shashi يا ابن ya kai dan ألف alhanzar guda dubu ويا ابن مئة ko ya kai ألف dan wato ibn miyat kalmin miyat kalmin ya kai dan kare guda dubu guda dari وشبهه da abin da ya من kama da حجر wannan daga الكون.
alfashin zance ولا شك أنه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء yace ba makawa cewa ana iya samu a cikin wannan adadi na daga iyayen wanda aka zaga din nan da kakanninsa a samu wasu jama'a daga cikin annabawa ولعل بعد هذا العدد sayyuma منقسم إلى wato آدم shafin wannan عليه adadi ne saduwa السلام ne zuwa ga annabi adam alaihi salamu فينبغي الزجر saboda haka ya zama عنه wajibi a yi tsawa kan wannan وتبيين يبين.
ما جهل قائله منه ya da bayyana abinda ma mai faɗar wannan magana ya jahilta minu daga gare shi وشدة da العجل kuma wato فيه ɗan larabi biya cikin sa ولو علم أنه أما قد ده أنسان.
تسبب من في آبائه من الأنبياء da an san cewa ya ya nufi cikin harshe ne ga wanda yake iyaye cikin iyayen wanda ya zaga daga cikin annabawa على علم yana sani wallahi لقتلا da an kashe shi وقد تضيق القول في hakika ناوي wance yakan هذا kunta da cikin katarnin wannan لو قال لرجل da mutum هاشمي zai faɗa ga wani ba hashimin dangi jinin annabi
لعن الله بني ya هاشم ce da Allah ya faɗi bani hashim وقال ƙara da aka matsa shi sai ya ce أردت الظالمين wai ya منهم zama zalimi a cikin su aw qala sai mai faɗa suwaye a zalimin na'am aw qala li rajulin ko ba ya faɗa ga wani mutum wanda yake a zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ai bada wanzan ce mummuna gare shi fi aba'i a cikin iyayensa aw min ko ko a daga nasibi cikin wato na wani sarhi da zo na sa aw waladi ko ko daga yayansa على علم منه Mhm.
أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم tare da cewa ya san wannan mutumin jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ولم تكun قرينة في ba samu wanda ba cikin المسألتين matsaloli guda biyu تقتدي التخصيص بعد آبائه suke nuna wato keɓance wasu shashin iyayensa وإخراج النبي da kuma صلى الله عليه kusanta manzon Allah وسلم sallallahu alaihi لمن wasallama a سبه منهم ƙarƙashin wanda ya saki harshe gare su وقد رأيت لأبي موسى hakika بن na gani ga abin بناتي Musa dan Manasa في من قال a cikin wanda لرجل ya faɗa ga wani mutum yace لعنك الله إلى آدم عليه السلام subhanallah أعوذ بالله eh wai da anta zuwa gare shi kuma har ya hada wai har zuwa annabi Adam أنه Cewa إن shi wannan ثبت magana.
عليه ذلك dan wannan ranka ya tabbata gare shi Kutila.
a kashe shi قال القاضي وفقه الله alƙazi wato Allah ya gamdakatar gare shi ya faɗa وقد كان اختلف شيوخنا hakika malaman mu sun ƙara wa juna sani فيمن قال a cikin wanda ya لشاهد faɗa ga mai shaida شهد عليه wanda ya shaida gare shi شيئا da wani abu ثم قال sannan له sai ce da shi تتهمني tunka ta kashe shi وقال له sai dai الآخر yu'annahum al-anbiya wa ma yatahamuna fa kaifa anta shi ayan na ba ma na tumus baya kai ba za tu me ka ba وكان شيخنا shehu abu أبو isaka an إسحاق jafaru ya kasance يرى yana gana kashe قتله mai wannan danyen magana ببشاعة saboda makakin واحد zahirin lafazanta وكان القاضي amma أبو alƙafi abu محمد بن Muhammad dan منصور Mansurin ya kasance يتوقف yana عن yin tawakkuli a القتل wasa kisan احتمال saboda wannan اللفظ lafazi akwai عنده kai kawo a fasararsa أن يكون inda wani خبرا gare shi dan ya zama to labari ne أمن cikin التمهم من waɗanda ikin الكفار daga cikin kafirai وأفتى في أقابي قرطبة أبو عبد alƙalin الله بن Kutuba Abu الهادي Abdullahi ibn al-Hadi نعم ya ba da fatawa بنحو من daga tsarin هذا wannan magana وشدد القاضي أبو alkazi abu محمد muhammad ya ya تفسيره wato abu muhammad mai tsara Na'am.
shi kuma ya ya kuntata ya tsananta a ɗaure shi a cikin maruruwa وأدار Sannan akwai da kurku- wato kurkunsa.
سجنه ثم استلحفه sannan بعد sai rantsar da shi ba bayan nan على a تكذيب ما tsarin شهد banzar da به abin da aka عليه shida da shi a kai nasa إذ ذكرت في شهادة بعض من شهد عليه وهن saboda rauni ya shiga cikin shaidar wasu daga cikin wayanda suka shaida a kai nasa ثم sannan sai ya أطلقه sake shi وشاهدت شيخنا ya ce na القاضي أبا kashe عبد mu الله alƙazi بن abu abdullahi عيسى dan isa أيام a قضائه lokacin da yake alƙalanci أتي an zo برجل da wani mutum آتر wanda ya shari'a ga wani mutum mai محمد suna Muhammadu ثم قصد إلى sannan sai ya كلب nufi zuwa wani kare وضربه ya dauki karen da برجله kafafuwansa قال له sai ce da shi أعوذ بالله "Hmm, فأنكر الرجل أن إيه.
يكون قال ذلك to to shi kenan da aka zo da shi aka ce to kai ka faɗa haka yace a shi bai faɗa haka ba to وشهد عليه لفيف من sai ga jama'a daga الناس mutane sun shaida aka yi nasa فأمر به sai إلى ya umarni da shi السجن zuwa kai shi kurkuku وتقصى عن aka yi bibiya bisa حاله halayensa وهل يثاب من أتكشف.
يشتراب به dama yana abokantaka wanda ake kukwantar addinin su نعم فلما لم يجر ما yayin da يكون bai sami ريبة abin da yake karfa wannan kai kawo ba في اعتقاده da wannan kudurin nasa ضربه ya ka بالسعودي ne shi da bulala da aka sake وأطلقه shi فصله sarki yadda ka rabe mana الوجه الخامس eh fuska na biyar ألا يقصد نقصه wannan shine hukuncin kuma wanda yake sifanta kansa da sifofin annabawa نعم to na farko na biyar aka ce Allah ya kasu da naqsan wala yazkur aiban wala sabba نعم idan wanto bai nufin tauye darajar manzon Allah ba a bai kuma ambaci aibi ba نعم amma kuma bai sakin harshe ba نعم lakin nan لكنه Sai dai ينزع cewa shi بذكر بعد zai rufe da أوصافه wato ambaton shashin subobin nan nasa أو يستجد ببعد أعواله صلى الله عليه shashin وسلم halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama الجائزة عليه wanda ta في halattacciya a kan tsarin الدنيا duniya على طريق درب alsafin المثل hanyar buga misali والوجة da kama hujja a kan لنفسه kai na sa أو ko ko لكيده ga waninsa أو على التشبه ko kuma a به sakamakon ceceniya da shi أو عند هزيمة eh, ko نالته kuma yayin da wata hazima ta same shi أو ko غضاضة kuma- ko لهقته kuma wani wato aibu lahikar da ya riske shi ليس sai نعم ce to ai annaba ma kaza to eh ai ni ma idan wannan abin ya sa ai annabi ma kaza ya same shi hasbunallahu eh to shi ma wannan katal laifi ne wanda yake bayuwa zuwa a kashe mutum
laisa ala dariqi ta ba wai a tsarkin nan na koyi ba dariqi ta ba tsarkin nan na wato wal tabbatarwa ba ala maqsadi ba dai a samu tafiyan manufan nan na ɗaukakawa ga kai nasa aw li kayli ko kuma ɗauka waninsa wanda yake yabansa aw ala sabili ko kuma a tsarkin nan na buga misali wa adami da zai rashin jin nauyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa qasd al ko hazan ba nufin kakaci wa tanzil da kuma wasu tumasanci bi qawli da wannan wa faɗin nasa qawli al qa'il kamar faɗin mai fada da yake cewa in qila fi su'u "Mhm, wai wai idan an faɗi mummuna a kaina wai an faɗa ga annabi ma to to to ka to aw in kujibutu ko kuma idan an kar in an karya tashi a'udhu billahi.
wai wani bakar ku zubar ayan yi annaba ma haka aw in azanabutu wai idan idan yi zunubi a'udhu billahi.
wai fa kaza da su ma annaba ma sun yi Mm.
aw ana la aslamu Ko min kuma yin mubalaga ma.
alfin la to ya mubalaga ce ana asalan alisatin nas yanzu ni ne zan kubuta daga harasan mutane wannan walam mai sanar yaslam minhum an biya wallahi wa rasulu bayan annaba da manzanni ma ba su kubuta ba To.
kaga irin da mutum ana yin sa a cikin al'umma mu da yawa eh wannan gashi hukuncin sa gashi da yake yana bayuwa har zuwa kashe mutum saboda yayi ladabi mummunan ladabi ga manzon Allah Allah ka kiyaye mu ka shiri masu yi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm aw qad sabartu ka ko kuma ya ce wai yayi hakuri wai kamar da ulul azum suka suka yi hakuri ka ji makarinci Mm.
ko ta ya zai hakuri Allah yana ga manzon Allah fasbir kama sabar ulul azum min rusuli
aw ka sabri ko kuma ya ce yayi ayyuba hakuri irin hakurin annabi ayyuba aw qad sabara nabi Ko kuma- an idahu ba ma ice annaba ba a'a kawai yi mubalaga eh abu kaza a ce to kuwa kai hakuri ce to ai annaban Allah ma sun yi hakuri akan al'amuran su har wannan mun suka ne suna fitowa daga bakunan mu da yawa Allah ka kiyaye mu shi ne mai gyara halayen mu amin Mm.
wa haluma ala aksara yace mimma ai annabin sabartu Allah ya yi juriya a samu mafi girma mafi yawan abinda ne hakuri kai na sa wa ka qawli al mutanabbi eh kan fada mutanabbi shi ma to shi mutanabbi na'am shine Abu Tayyibi Na'am.
Ahmad dan Hassan al-Kofi Na'am.
wani mawaki ne na- na Abbasiya na'am amma yana da fanni fanni na waka kuma mai hikima ne mai kwakwalwa kwarai da gaske mm to amma kuma a an kashe shi to eh domin an sa masa wannan sunan na mutanabbi saboda a- abinda ake faɗa cewa yayi da'awar annabta to
saraka a zamanin Na'am.
zamani ne wanda musulunci yake tsaye ai fa domin 354 aka aka kashe shi Mm.
saraka ba a bari an ja lokaci ba ai fa Mm.
ana fi ummatin sadaraka Allah hu garibun ka salihin fi samudi to to wai abin da ke cewa na'am ana Na'am.
ni garibun na'am bako ne ni fi ummatan a cikin wata al'umma tadaraka Allah wannan jumla ce du'a'iyya la la la wato la mahalla min al-i'rabi Na'am.
wato tadaraka Allah Allah ya kawo wannan al'umma dauki na'am ni bako ne cikin wannan al'umma ka salihin fi samudi irin yadda annabi salihu yayi a cikin samudawa to to kaga wannan magana ta sa magana ta yi girma kwarai da gaske ai fa Allah ka kiyaye mu amin Mm.
wa nawi min ash'aril da makamancin wannan na daga waƙoƙin nan na al-muta'ajjirfina wayanda suka zama to masu kasassaba to a cikin zance almutasahi da masu suka ci a cikin kalam magana ka qawlil ma'arri kamar faɗin na malam ma'arri wato shi ko ma'arri shi ma na'am shi ma wani daga cikin mawaƙa ne na'am kuma wani ma- masu gudun duniya mm eh shi ma shekara ta ɗari hudu- ɗari hudu da arba'in da tare da su na'am to shi ma a can wani gari ne a sham ana kiran garin ma'arra na'am za ki jingina shi zuwa garin za ta masa ma'arri na'am irin yadda mu yan kano za ce mana kanawi na'am to shi kuma ma'arri Na'am.
saboda garin ma'arra ne na'am to me yake cewa shi kuma كنت موسى وفرو بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقير أعوذ بالله أعوذ بالله to wannan katon sabo ne a gurin أيفا yake cewa ina yaban wani sarki ne Musa shi wannan Musa din wato a sarki ne نعم sai ki ce masa kunta Musa نعم kai ne ma Musa To.
ma'ana wannan tashbihi ne baligi نعم wanda aka cire a dan tashbihi da maganar mushabbahun bi baki daya Na'am.
sai aka kawo shi kawai kunta Musa kai ne To.
Musa تو wafato bintu shu'aibin wanda ya annabi shu'aibu ta zo masa ta zake masa gaira Allah ya tafi kuma yin fakiri sai dai wato da kai- da kai Musan da shi shu'aibin a tsakaninku babu talaka تو kaga wannan akwai jirwaye da kamar wanka Aifa, aifa.
ga annabawa guda biyu Aifa.
annabi Musa da annabi shu'aibu Hmm.
domin a- domin shi annabi Musa ba ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin Fakir.
fakirun ba to saboda haka wai ku a cikin ku ba fakiri تو kaga akwai Allah.
zance akwai wato jirwaye da kamar wanka ga annabi Musa kenan Allah ka kiyaye mu amin ala nashiral baiti cewa wato shadidun karshen baitin na gaira Allah sai kuma min faki min fakiri bai wato karshen sa shadidin mai tsanani aifa wadakilan fil in ya izra'i shiga cikin wulakantarwa وتعكير في النبي صلى الله عليه وسلم wato annabi Musa وتبذير حال da غيره kuma wato dibi ta عليه halin wani sa kai na sa وكذلك haka nan dai قوله fadin shi wannan ma'arin da yake cewa لولا الكتاب والوعي بعد محمد قلنا محمد على به بديل هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأتي برسالة جبريل to
لولا الكتاب wai والوعي ba dan wahayi ya yanke ba shi ma yana ina yaban wani sarki ne Muhammad Al-Amin wai ba dan wahayi ya yanke ba ba da Muhammadin bayan shugaban mu annabi Muhammadu kulna da sai mu ce Muhammadu wato shi wannan Muhammad Al-Amin نعم wato badilun ne ana bi tunda dama dinin manzon Allah ne shi to kawai musanyin baban musanyin baban sa ne نعم huwa misluhu تو ita wai daidai ce حسبنا ko malaman hadisin sun ce waruya nahawu نعم to an rawaito a karninsa ma'ana ya yi kama da shi ruwayar an samu ma'ana ce ta haɗe amma lafazin ba daidai bane ba Na'am.
amma an ce warwa misluhu نعم to kwabo da kwabo سبحان الله to wai nan yace wai huwa misluhu fil fadl wai daidai suke da manzo Allah kwabo da kwabo a cikin falala illa annahu sai da cewa shi lam yatihi jibril bi tasin To.
malaika jibril bai zo wa shi wannan Muhammad al-Amini da manzanci ba to
to kaga a nan wajen ai baiti na bin nan akwai Haifa.
kalubale babba a cikin sa to alƙali ya ce fasadarul baiti sani min hada da fadli shadidun aifa eh wato sadarin baiti na biyu wato shadidun mai tsanani ne aifa me yasa da kashe biyi ghairar nabi sallallahu alaihi wasallama fi fadlihi bin nabi wato saboda ya kamanta wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fallarsa bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wal ajuza amma wal ajzu shi kuma ajzul baiti sani li wajhi wato ina da ihtimali saboda fuska guda biyu a hadu man farkon su annabi fadila shi wannan fayla da aka faɗa cewa lam ya tibi sallam jibrilu Na'am.
na kasata mamduha Na'am.
ta kawai darajar wannan wanda ake yabo domin shi malaika bai zo maka ba to aifa magana farko kenan To.
wal aharu magana ta biyu kuma Na'am.
istighna'u anha subhanallah ma'ana shi manzo Allah ya zama mai fayla bayan malaika ya zo masa To.
shi ko wannan gashi malaika ma bai zo ba amma daidai suke da annabi wai kaga shi akwai wato wahabi ashaddu aifa wannan shine mafi tsanani
wa na'un minhu qawlan tsakanin wannan fadin wani akari wato wanda eh, shi kuma daga cikin mawakan zakhira na'am wanda ya rai wannan waka shi ma an ce shine zaid dan abdurrahman al-maghribi na'am yana cewa me وإذا ما رجعت رايته فقد بين جناحي جبرين wai yana bada labarin yana yana yaban wanne نعم sai ce wai za ma rufe ta rayatu idan aka ce an daga tututun sa نعم tafaka sai ga tana walwalawa To.
bayyana janahi jibril tsakanin fuka-fuki guda biyu na mala'ika jibril تو kowa ya gaya masa malaka zai fuffuke bi ne da shi to ai ko shugaban shugaban sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare yadda gare shi Na'am.
ai kaga ya bada labarin ya ganshi wala hu 60 mi aka janahi yawa yana da fuka-fukai guda 600 amma shi wannan da yake dolo ne wai yana cewa wai safakas bayna janahai fuka-fukai guda biyu na malaika jibrilu نعم to ai ba bi ne da shi ba نعم Mm.
وقول الآخر من أهل da العسل faɗin wani daga cikin 'yan zamanin da alƙali wanda sun yi zamanin da alƙali iyar Allah ya kare daga نعم eh فر من الخلد الخلد واستجار واستجار بنا فصبر الله قلب رضواني wato anan yana nuna mana cewa duk abu in ya shafi man- manya ka ai wasa da shi أيوة ai kaga anan ana maganar annabi aka kawo bayanin annabi Musa aka kawo bayanin annabi Shu'aibu yanzu aka dawo maganar mala'ika Jibrilu to yanzu kuma gashi an dawo zan mala'ika Ridwan ma'ana ba iya duk abin da ya shafi wayannan bangarori to mutum ya san irin magana da zai yi Allah ka kiyaye mu Amin.
ya kuma kiyaye harshen mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فر من الخلد واستجار بنا yace wai wani mutum ne wai ya fito daga aljanna khuld da ake cewa نعم ai an shiga wa ma hum min hajji mukhrajin ko نعم yawwa to do- domin lahum fiha ma yasha'una komai akwai a cikin aljanna نعم to wai sai yake bada labarin wai ga wani ya gudo daga jannatul khuld wasu jarabina ya zo yana- ya zo ya bakotace mu yana neman taimakon mu saboda haka tasabbara Allah qalbar duwani Allah ya ba wa zuciyar duwani malakai tsaron aljanna Allah ya ba shi hakuri kaga wannan izgiri ne Haifa.
wato wato sha'airin lahi أيوة Mhm.
waka kawai hasan haka nan kan faɗin nan hasan al-masjid daga cikin mawakan nan na andalus fi muhammad bin yana abbas yin muhammad dan abbas wanda ake kansa wanda ake san shi da al-mu'tamad wa waziri abi da wazirin nan nasa abubakar dan zaiduna كأن أبا بكر أبو بكر رضا وحسن وحسن حسن حسن وأنت محمد تو تو Mm, wato shi sarkin sunansa muhammadu نعم yana da waziri sunansa abubakar نعم shi kuma sunansa hassanu almasisi نعم to ai wai sai ke sa ka anna ababakarin abubakar riba نعم wato wannan abubakar din wazirin naka ya je kamar sai na abubakar allah ya kare da gare shi Mm.
wa hassanu hassanu ni kuma hassanu kamar hassanu dan sabit To.
mawaƙin manzon allah wa anta muhammadu To babban magana eh to kaga abin sai ya zama ya girma haifa an yi tasbihi bariki a kansa Mm. ila misali yanzu a misalan hada irin wannan wa inna ma ala bi shaida wato kawo shahidi irin wannan mastiqali na ri kaita aifa to irin wayannan aifa abubuwa aifa eh amma abin da yasa muka kawo saboda in muka kawo ba ba za a gane me muke nufi ba haka ne sai tarihi amsa ta saboda a san misalanta na'am wa zikra sa'uli sannan kaseerin min saboda an-nasi sakacin mutane da yawa في ولوج a cikin هذا shiga wannan الباب babi الدنكي wanda yake mai kunci da واستقبال wulakantar wasu فادي هذا wato الإبل nauyin wannan kaya masu nauyi وقلة da kuma علمهم wato karancin ilimin su da بعزيم ما فيه girman من abin da ke cikin الوزر sa na daga zanabai da وكلامهم kuma zancen منه inu da gare shi بما ليس لهم na daga abin da به babu علم ilimi gare shi وتاتبونه وهينا وهو إن Allah ya ce wa ta tabu na huwa yi na huwa inda عظيم Allah ya azim لا سيما Ballantana ma الشعراء mawaka.
وأشدهم فيه mafi tsarin تفريعا bayyanawa ولسانه mai yawan sakin harshen sa cikin wannan magana ابن shine هاني ibn haniyin الأندلسي al-andalusiyu وابن da سليمان kuma ibn المعري sulaiman al-ma'arri بل bar dai قد خرج كثير من da كلامهما yawa daga cikin zantukan wayannan ya fita إلى حد zuwa hadin nan na الاستجفاف wulakantarwa da والنكس jingina ta waya وسره da kafirci a الكفر fili وقد أجبنا imam alkalin ta عنه shiga mun ba da amsa a kansa وغردنا amma bukatar ma الآن a yanzu الكلام shine mu yi في zance هذا a cikin wannan الفصل fasali الذي Wannan da يسقنا muke yau أمثالته misalansa.
فإن هذه domin dai wannan kullaha كلها gaba da yanta وإن لم تتزمن سبا ko da bai tattaro sakin harshe ba ولا عذابا إلى الملائكة إيه.
والأنبياء نقصا masana ba wato tawaya ba zuwa mala'iku da annabawan Allah ولا السؤال عجزي yace بيت amma ba ina nufin المعزي wato ajzul baiti na ma'arri guda biyu ba ولا قصد ba maganar قائلها nufin mai إجراء faranta wulakantarwa da وغدا aibatawa ba وما ai shi ba وقر arni kwata-kwata bai girma النبوة annabta ba ولا عزم bai kuma girma wanzancin الرسالة annaba ba ولا غرتنا حرمة ولا- الاستفاء bai kuma girmama wato alfarman nan na al-istifai ta zaben Allah ba ولا عزز bai kuma حرمة buwayantar da darajar الكرامة nan na karama ba أتى شبا من asali dai شبا في kamanta wanda ya kamanta كرامة a نالها cikin wata karama da ya same ta أو ko معرة kuwa wani aibu قصد wanda ya الانتفاع nufi منها amfanuwa daga cikin ta أو ضرب ko kuma مثل buga misali للتأييد saboda kawai majalisun ya مجلسه zama yayi daɗi أو إجلاء في Ko kuma وسط لتحسين zurfafawa a كلامه cikin sufantawa wato dan kyautu zance na sa بمن عزم wanda Allah الله ta'ala ya قدره girma alƙadarinsa وشرف ya قدره ɗaukaka alƙadari na sa وعلم ya kuma توفيره raunta jin nauyi na sa وبره da biyayya gare shi ونهى عن جعل sannan القول ya hanya sa له bayyana zance gare shi ورفع صوت ya hanya sa عنده daga sauti inda wunan gare shi ووقع هذا إن دنيا عنه ko القتل da an an gije kisa gare shi shine ya masa ladabi a kulle والسجن shi a kurkuku وقوة sannan ya masa تعبيره wato bankashi mai karfi بهذا شرعات gwargwadon mugun magana ta مقاله sa ومقتدى da hukuntar أمر ما mugun abin da ya furta da يتكلم shi ومعلوف عادته eh da kuma irin ma'alufa adatihi نعم abin da ya da saba da shi na al'ada ta sa yi لمثله ga misalin أو sa نزوله a zurihi ko kuma wato yin abin kaɗan نعم Mm.
وقرينة da kuma wata gari na كلامه kazancen sa أو ko ko na ندمه dama ta sa على ما a سبق irin abin da ya منه gabata da gare shi ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل magabata ba هذا su gushe ba suna inkarin misalin wannan ممن جاء daga abin da ya به zo da shi وقد أنكر الرشيد على abin أبي da ya yi رواد inkari ya sabu na قوله wasin faɗin nan nasa da ya yi وإن يك باقي سير فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خسيبي shi harun rashid نعم sarki ne na abbasiya نعم mutum ne kuma wanda yake mai yawan sakin fuska da kakaci نعم sannan yana son mawaƙa su shigo gurinsa نعم sannan kuma daga cikin mawaƙan akwai mutumin sa abu na was نعم abu na was nan duk yadda ake ciki wato komai bacin ran sarki haruna rashidu Na'am.
inda abu na wasu ya zo to ya fashi dariya shi ta ke son shigowa gurinsa amma ran da ya je ya taba wani abu na sha'anin manzon Allah daga ranar suka sallama da shi baki daya rayuwa eh wannan annabi daga cikin annaban Allah ya taba eh an ce daga cikin tarihin da suke bayarwa wata rana a aka fusata haruna rashid da aka fusata shi sai ce to na san yanzu abu na wasu yana zuwa kokari zai yi lalle sai ya san dariya amma yau zan yi maganinsa yawwa yawwa ce in ne maganinsa na'am wato yadda za a yi sai ta dukkan mutanensa sai ba kowa kwai na'am yace ga kwai nan kowa na fusata na'am zan ce kowa i kwai yawwa
idan kowa ya ya motsa ya motsa sai a kwai ya fito to zan zo kuma kan abu nawa na'am
ana zuwa sai ce aka yi magana aka yi magana sai fusata saboda kowa cikin kwai tashi ya kwai yawwa sai wannan ya motsa ya motsa sai a kwai ya fito to wannan ya motsa sai a kwai ya fito sai aka dawo kan abu nawa na'am to shi abu nawa bai san me ya faru ba na'am an hada sai ce baki kai ma abu nawa tashi kai kwai Na'am.
abu da wasu ya tashi shi ma ya yunkura ya yunkura ya yunkura ba ba wani abu da ya faru to
can sai ce kai bayar ce yawwa sai ce ya shugaba na'am
wato ba yadda za a sami kaji ai fa sai a samu zakara ai fa wai nan duk kaji ne ni kuma zakara ne saboda haka zakara baya kwai to saboda haka abin da ake gudun dai na kai sa abu wato shi haruna shi dare sai da ya sa shi wannan abu ai fa to amma inda za mu gane girman wayannan bayan Allah Mm.
da kakacinsu da komai nasu in dai ka ce ka taɓa wani abu na alfarmar wato shari'a ta Allah to a ranar za ka bata ransu kai to shine abu na wasu a cikin fadansa yana cewa fa in yaku baki sihir fir'auna fi kumu fa inna asa musa bi kaffi khasibi Mm.
a nan fa yabo ike yi ai fa yabo ike yi ga wani a cikin jama'ar haruna rashidu ita idan wanjin sihirin fir'auna ya zama yana nan a cikinku to ku sani fa inna asa musa ai sandar annabi musa tana nan akan tana nan a tafin asibu Mm.
to a lokacin da ya faɗi wannan magana sai shi haruna rashidu sai ya fuskanci babu shakka akwai izgili ga sandar annabi musa alaihi salam Mm. An ba fa tabbata.
eh, sandar annabi musa yana faɗa haka wa qala law sai da shi yabnul lakhna'i eh wannan zagi ne da laraba suke yi.
ai fa eh zai ga masa ce ya kai ibnu lahna na'am Mhm.
anta almustajibu bi asa musa yanzu kai ne me yin izgili da sandar annabi musa wa amara bi kiraji ana yace daga yau ba za a ƙara yace yace a fita da shi daga cikin sansanin yakin sa saboda kada wani abu ya faru tsakanin Aikwa, su yace fita irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya cikin yaki na'am a cikin sansanin annabi sallallahu alaihi Na'am.
wasallam sai wani sai ila an ci dabba na'am dabba ba mutum ba annabi ce a waye mai wannan magana aka ce ai gashi ita to wannan dabba sai a sake ta fita ai fa ba za ta shigo mana cikin sansani ba dan ba a san wannan la'anar da kai mata inna lillahi abin da ta janyo mana ba gaskiya ne.
sau da aka a kori wannan dabba daga cikin sansani baki ta fita sau da aka shi ma a lodin sai wa amara bi khiraji an askari millalati yace a wannan daren ba za ku fara cikin sansanin yaƙi da ba yace fita to haka lamarin yake na'am wa da qala li qutaybi mutane ya ambata anna mimma ukida cewa daga alayya cikin abin da aka yi aida riko gare shi har ila wa yau kufira fi aka ma kafarta abu wato shi abu na wasan da shi aw qala ko ya wa kusanta qawli shi ne madan da ya Muhammad al-Amin.
cikin Muhammad al-Aminu wato Amin dan shi Haruna Rashid kenan na'am Mm.
wa tajbihi iyahu bi da kamanta shi da idan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake cewa ما tanazal دار أبدا للشوى فاشتوى خلقا وخلقا كما قلت الشراكاني ita wai tanazal Ahmad yani To.
wai Ahmad Ahmad Ahmad guda biyu To.
sun yi munaza'ar ashibha kamanciceniya To, wato wai ina so ce da manzon Allah da shi wannan din wasu sun yi kama to, khalqan a halitta To.
wa khulqan da dabi'a wai kama wanda shirakani wai kamar da idan an yanka hancin takalmi guda biyu ba za a gane wanne ne wannan ba wanne ne wannan ba kaga wannan magana shi ma akwai rashin ladabi Aifa.
dan kamanta wani manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد أنكروا علي kuma a ila أيضا yau malaman sun yi قوله inkari gare shi wannan fadan da yayi كيف لا يذنيك من عمل ما رسول الله من نفره To, ita kai fara yanzu ne ka nan amalin yaya ba zai kusantar da kai ba daga buri mm, wanda ma man wanda ma rasulullahi manzon Allah ma min nafari a cikin jama'a sai yake mm.
kaga wannan wato shine ya tantanta ce ina cikin jama'a manzon Allah Haifa.
domin dama jinin manzon Allah ne shi Haifa.
da ma sai faɗi wai man rasulullahi min na farki To.
babu shakka wannan akwai rashin ladabi Ai, shi yasa malamai suka kafurta shi da wannan magana Mm.
لأن حق domin da الرسول yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وموجب da mawajabcin wato تعظيمه girmama shi وإنافة da madaukakin nan منزلته na manzalati daraja ta sa أن shi a يضاف raba shi إليه zuwa gare shi wala yuzafu ba za a ce shi ne aka raba shi zuwa ga wani ba نعم ai mun karanta a baya wa inna min shiyati da ibrahima نعم malamai suka ce abin da ake nufi annabi ibrahim ma yana cikin jama'ar manzon Allah ran alkiyama mm والحكم في kaga wato أمثال هذا hukunci a cikin misalin irin wannan ما shine abin da muka بصرناه shimfiɗa shi في طريق a cikin tabarkin nan na الفتيا fatawa على هذا a bisa wannan المنهج matafiya ne يعرف wanda wannan da الفتيا imamu إمام مذاهبنا imamu malik مالك بن imamu أنس jagoran رحمه mazhabin imamu الله na maliku dan anas Allah ya kare yadda gare shi tazo وأصحابه da mabiya na sa وفي ya zo cikin النوادي nawadiri wasu والرواية ziyarati من أبي مريم na daga ruwayan nan na ibn abi maryam nawadir din nan littafi ne mai juzuyi 100 نعم eh tiza ta malaman magabata ba juzuyi 100 ne kuma littafi ne na ibn abi zain al-qirawani mai risala ya rubuta shi an-nawadir wasu ziyadat eh saboda haka littafi ne mai girma kwarai da gaske wanda yanzu an buga shi bugun mutanen magrib za a gan shi bai wuce wato juzai talatin ba نعم eh amma fikin mazhabar malikiya ya tattare a cikin wannan littafi Mm.
في رجل أير Wato, رجلا ibn abi maryama ya wato a cikin mutumin da ya aibata wani mutum da talauci wai فقال sai mutumin ya bashi amsa da cewa تعيرني بالفقر kace yanzu ka aibata ni da talauci wai wa qadara annabi sallallahu alaihi wasallam ganama to shi wa ya ga masa cewa wannan abin shi talauci ne ai fa bai sani ba
faƙala malikum Na'am.
sai imamu na maliku ya ce kada arrada bi wannan mutumin ya yi jirwaye da kamar wanka da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bigire na sa ara an eh ina yu'addaba ganin ai masa ladabi na'am eh ala qala yace wala yanbaghi li ahli dhunubi bai kamata ga abota zunubai idan an zantar da su ba aw an yaqulu yakunu su ce qad aqdatil an biya wa kabala na sai annaba sun tarko aula gabanin mu وقال عمر بن عبد العزيز kuma sai na Umar dan Abdulaziz ya faɗa da rajulun ga wani mutum انظر لنا كاتبا Yace, يكون ابوه nemo عربيا mana nemo mana wani- wani marubuci wani sakatare amma ya kuna abu wa arabiya نعم ya zama to babansa ba larabi ne dan ya zama to larabcin sa alawajin salika ne نعم to فقال كاتب له kawai sai wani mai azarbabi wanda ba a yi magana da shi ba kwata kwata sai yake faɗa yake cewa كان او النبي اعوذ sai ya faɗa wani mummunan magana akan iyayen manzon Allah akan mahaifin shugaba sallallahu alaihi wasallam فقال to sai Umar dan Abdulaziz sai yake cewa جعلت هذا مثلا eh ja'alta haza masana yanzu kai a gurin ka wannan misali ne zaka buga misali da shi فأزله sai koyi tube shi وقال har ma yace لا تكتب لي daga أبدا yau ba za ka sake min rubutu ba har abada أي فهم.
eh ya kore shi autar wayan ma ta ce to wannan kashe shi za a yi ne ko ka yanke masa kai za a yi ne ko me za a yi masa Hmm, yace ka rasa wannan abun ba ka rasa magana za ka rasa sai wannan magana hmm, kaga wannan magana dai gashi muna karanta a littafin da yau shekara ta ɗari tara da rasuwa mai mai littafin ba wai shekara ɗari tara da rubuta a mai littafin rasuwa su shekara ɗari tara Ɗari tara- ɗari tara ma da ɗaya kenan ku hmm.
to amma idan da wannan magana gaskiya ce me yasa za a fusata kanta wanda ake ganin kamar mu wato tasubanci ne yasa kuma tasubancin ma alhamdulillah ne tasubanci a cikin manzon Allah ya alhamdulillah الحمد لله to inda abin gaske ne to da ai babu wata magana wanda zai sa ha a fusata kanta to zai ke ba gaskiya bane lamarin ba haka yake ba Hmm,
aqida ta musulunci ta tabbatar da Allah ya faɗa cewar wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kafin manzo Allah ya zo ba magana musulunci ba magana kafirci hmm.
ahlul fatara ne kawai ba wata magana kuma wannan ba wani abu akan su ba komai kamar da malaman tauhid suka faɗa walau baddalu wa gayyaru wa abadul asnam ba abin da za a musu saboda sai sako ya zo ba a yabi ba sannan sai a yi hukunci amma ba sako bai zo ba to wa wa kuma za a kama kuma akan ni saboda haka babban kuskure ne mutane su dinga ɗebo irin wayannan bantuka ana kawo su cikin addinin musulunci ana yadawa su malamai sun san abin da ake nufi zance ne zai zo wanda yake akwai ijimali a cikinsa su kuma malamai muhaddiqai sun yi bayanin me ake nufi yanzu misali hadisin nan da ake magana akan sa na muslim cewa inna abiyu abaka ai inna abiyu abaka nan abili yake malamai sun faɗa sun ce wa ake nufi shine abu la ake nufi shine wanda sako ya zo masa yaki amma wanda sako bai zo masa ba ai ba magana akan sa amma abu la kowa ya sani Allah ma ya faɗa a Qur'ani tabbata da abi lahabin wa tabba saboda inna abiyu abaka shi ake magana akan sa ba wani ba Hmm.
eh saboda haka a irin wannan mutum zai fada ya shiga cikin wani yanayi ba tare da ya san ma me yake yi ba Allah dai ya tsarkake manzon Allah ya tsarkake ahalinsa ya tsarkake wato asalinsa allazi yaraka hina taqu wa taqallubaka fi sajidina saboda Allah ya tsarkake manzon Allah ya tsarkake asalinsa kuma Annabi Ibrahim ya faɗa wa junubni wa bani anna abdul asnam Allah ka tsare ni da ƴaƴana kan bauta gumaka kuma ittifakin duk malaman sira sun san manzon Allah jikan Annabi Ibrahim sai dai Abdullahi baban manzon Allah jikan Annabi Ibrahim to ashe me faɗa wannan magana yana so ya ce Annabi Ibrahim Allah bai amsa masa addu'a ba kenan ga ta muna karantawa Qur'ani saboda ka wato tsarki ya riga ya gama akan wannan iyayen manzon Allah tsarkaka ne wato abin a fili yake Allah ya bamu albarkacin su Allah ya bamu albarkacin su amin alfaman shugaba sallallahu alaihi wasallam eh amin wa qad kariya sununo malan sanuni ya karanta an yi sallalan ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ajubi yayin alajabi illa ala dariki sai a sawabi wajen tabarkin nan na lada wal ishi walihi tisabi da kuma neman lada tawqiran lahu wato da jin nauyi gare shi wata da kuma ajima girmamawa kama amara irin yadda Allah ta'ala ya Allah umarce mu wasu ila an alqabi tambayi abu da su ga abin ya amsa wani mutum qala wanda ya lirajulin faɗa ga wani kabihim wato shi wancan mutumin da ake magana da shi mummuna ne ka annahu wajhu eh nakire wai fuskar sa kamar fuskar wala kiri ko haka muke da Hausa Allah ya gafarta eh wala kiri da ko haka ake cewa ko Na'am.
amma ba ba wani munkarun wala kirin ne na'am eh to mu kuma Hausa sai zabu da abin ya mana dadi a baka sai haka ba sai ake cewa haka na'am eh wani rajulun abiyosin ya kalli wani mutum shi kuma ya daure fuska sai ta wai kamar algabani fuskar Maliku al-Gabban na'am eh fuskar mutumin ne mai mai fushi wai kamar fuskar fuskar Maliku To.
mai zaran wuta wa to qala sai kabisi yace ayya shay'in arada bi me yake hada nufi da wannan magana wa nakiru shi dai ma- ma- nakiru ahadu ɗaya daga fatalai da cikin mala'iku kabri ne na kabar na kabari wa huma su ne mala'iku malakani guda biyu kamar ladhi wanda arada yake nufi arau'un da kala alaihi da shin firgici ne ya ra'ahu shige shi yayin da ya gan shi min waji daga fuskar nan tasa amma ko kuwa ya ban kyamaci ilayhi duba zuwa gare shi ne lidama saboda munin halitta ta sa fa in kana haza eh imam hasan al-qabil abul hasan al-qabil sai yace idan wannan ne fa huwa to shadidun wannan magana ce mai tsanani ya annahu jara domin da ya gudana majarata magudanar wulakantarwa da wata wa wulakantarwa huwa ashaddu saboda haka uquwatan sai zamanto shine mafi tsananin hukuma gare shi wa laysa fihi tasrihun bisabbi bil malaki wato babu bayyanawa da sakin harshe ga shi mala'ika a wannan magana wa inna kada dai wasabbu sakin harshe Waƙin mai alal aukuwa ne muka- a wannan al-muqaddam abin zance wa fil adabi amma yin bisawti alladabi da bulala wa sijni da kuma sawa a cikin kurkuku nakalun akwai bankaci da su likufahi bayi ga wawaye qala kala yace wa amma zakiru amma mai malikin amfani sajidin nari maliku mai- mai taskar mai tsaron wuta وقد جفا الذي ذكره عندما أنكرها له من أبو الآخر ya yi wato jafa ya yi jafa'i ga wanda ya ambata yayin da ya inkarin halinsa Ai fa.
na daga ɗaurewa fuskar ɗayan إلا أن Inda fuskar يكون ba ta da wuya.
المؤبس Sai dai in ya zama له to shi wanda mai يده daura fuskar yana da wani hannun nima a kansa فيرهب wannan sai a ji tsoro da بأوسطه wannan daure fuskar tasa da yayi فيشبعه القائل على طريق الشم abu sa ta farkin zargi لهذا wannan في a cikin wannan فعله aikin nasa ولزومه da lazumta في ta sa a cikin wato ذله zalincin صفة الملك sa sai sifanta masa wai sifar sifar maliku Na'am.
al-malakul mutiu da rabbi نعم shi tana idan ka faɗi zalunci to ainihin shi mala'ika wato mai biyayya ne ga ubangijinsa a cikin aikinsa baki daya ويقول ويقول كأنه سيدي.
لله kai ka يغضب ce shi mai fushi ne saboda Allah غضب مالك irin fushin nan na wato mala'ika wato mala'ika maliku فيكون أخفى sai ya zamanto mai sauki وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا Eh, ita bai kamata a dinga kutsawa cikin irin wannan ba dama mafi yawan duk lokacin da gara kutsa cikin al'amura wanda ba bangare ba to an shiga wato hurumi ne daban نعم eh ya kamata yayin da za a dinga tsayawa kowa ya tsaya a bangaren sa أمم.
to da sai zama lafiya أيوة amma mutum kaji ya dauko zance hatta abin da yake muke ta fama da shi a wannan zamanin a dauko zance a sa kaji mutum ba bangaren sa ba kawai sai zai magana shi eh wannan naji wani na cewa wai wato wai a gina gida sabo a ce a je gidan a yi sauka qur'ani wai wannan kuskure ne نعم bai zo a sunna ba تو
sai ka rasa meye bai zo a sunna ba addu'a a cikin gidan ne bai zo a sunna ba ko sauka qur'ani ne bai zo a sunna ba kuma ya kawo dalili cewa ai hadisi ya zo cewa annabi ya ce a wato idan ka sauka manzilan to nan ne ma ne mamaki ko da kazo malamin mu yayin mu ya masa raddi yana cewa wato kai daga jin sunan unguwar ta sama To.
unguwar ma kai ka san akwai matsala ina aka taba da aka hada aka taba hada lemo da rijiya ina ka taba ji eh to to haka lamarin yake
Mm.
Ah, yanzu annabi sallallahu a cikin hadisai sahabban manzo Allah irin su Anas dan Malik Allah ya ji da shi duk lokacin da aka ce an yi sauka Qur'ani sai tare iyalansa saboda hadisi ya tabbata cewa duk karshen sauka alqur'ani akwai addu'a mustajaba Na'am.
to kuma wannan ita ke nema a wannan lokacin sai aka ce an zauna an yi sauka Qur'ani an yi karatu addu'a mustajaba nan da manzo Allah ya magana akan ta ita ke nema Allah ya kawo tsari ya kawo kaza ya kawo kaza amma ita wannan addu'a ta a'udhu billahi min sharri ma khalaq ai wannan idza nazalta manzilan ne manzilan masauki kana hanya ka sauka a wani guri to zan kada wani abu ya cutar da kai to sai ka tsaya ina jin sai- sai wannan manzilan din ta dauke shi sai dauka manzilan gida ake nufi a'a masauki misali a hanya kayi tafiya ka ce bari mu dan sauka nan mu dan huta to wannan saukar da kai ita ce magana akan ta Na'am.
ba ana magana akan gida bane ba Na'am.
saboda haka ba abin da zai hana a zauna a yi karanta alqur'ani a yi zikirin Allah a ambaci Allah eh a yi addu'a ba abin da zai hana wannan Allah ka kyauta Amin.
Allah ya kama da dauki Amin.
Mm.
Walau kana asana ala Eh.
al-abus bi ubsatihi.
da ya kasance ya yi yabo absa al'abusi wato mai ɗaure fuska bi ubsatihi da wannan ɗaure fuska- fuskar tasa Wa tadda bi sannan kuma ya kama wata da sunan malikin ta maliku kana sai ya zama to ashadda shi ne fi tsanani ويعاقب المعاقبة عقوبة- عقوبة الشديدة بالذنب.
وليس بهذا ذم للملك Eh, a wannan magana babu zargi ga mala'ika ولو قتل domin ذمه da ya yi nufin zargi ga mala'ika لقتل wallahi da an kashe shi وقال أبو الحسن abu da hasan da أيضا tabisi wa aidan ya faɗa ila yau في شاب a cikin معروف wani wasaurayi بالخير wanda yake an san shi da alkhairi قال wanda ya faɗa da لرجل rajulin ga wani mutum ya faɗa masa shay'an wani abu فقال له to الرجل sai mutumin ya ce اسكت da shi uskut ishru Fa innaka fa innaka ummiyun.
ummiyun kai ummi ne
فقال الشاب sai wannan sauran yace masa alaysa kana nabi ummiyan تو فشمي sai bai عليه aka ba.
مقاله Saboda haka sai aka wato tsummuna ta masa wannan magana ta sa وكفره mutane ba su da الناس kafarta shi وأجفق sai wannan saurayi ya الشاب tsorata Min ma ya riga abin da kala.
ya faɗa أو sai ya أذار bayyana الندم da sai ya bayyana عليه da dama ga- a gare shi وقال أبو Abu Lasan العسل al-Shabisi yace أما amma إجلاس ka ga wawa الكبر da kafirci a عليه kai nasa Wa kaɗau.
to wannan kuskure ne لكنه sai dai cewa shi مخطئ ne kuskure ne a استشهاده cikin kama hujja da i da النبي sunan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقول النبي yace kamar cewar أميا annabi sallallahu alaihi wasallama ummi آية aya ce له gare shi وكون هذا amma kaga cewa wannan أميا mutumin ummi نكيسة ai فيه.
waya ce cikinsa da kuma jahilci نعم da wauta نعم ومن وبالتع- جهالته ai ma ina da cikin wannan wauta بصفة nasa النبي ya صلى kama hujja da الله sunan عليه manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama لكنه sai dai cewa shi إذا استغفر idan ya nemi gafara وتاب ya tuba واعترف ya kuma furta ولجا ya إلى dawo الله zuwa ga Allah Wai to sai ya turaku.
kyale shi لأن قوله domin da waɗannan nasa لا ينتهي إلى baya هذه cikewa zuwa haddin القتل nan na kisa وما طريق ولا أدب amma abin da tabarkin sai zaman to ladabi ne وطوف فاعله to بالندم kaga عليه.
wato bin bayi mai aiwatar da wannan da nadama alai ya kai nasa يوجب الكف inda an samu yayin عنه nadama to sai ya kyale shi ونزلت أيضا Mhm. wata مسألة matsala ta sauka ila yau استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور رحمه الله eh wanda wato an yi fatawa ga wato alƙalin Andalus Na'am.
Shehu Malkabi Abu Muhammad dan Mansurin Allah ya jinka gare shi آمين fira في رجل تنقصه wani mutum آخر ya tawaye daraja ta بسلم sa da wani abu فقال له sai ya ce da shi إنما تريد نقصي بقولك eh kana so dai ka jinga tawaye- ka ka tawaye ni da bazan da kake cewa wa ana bashirun ni mutum ne فجميع wai البشر kuma ai duk gaba ɗayan mutane يريكم النقص wai tawaya tana samun su أعوذ بالله.
sai sai sai kawo har shugaban halitta baki daya to anan wajen sai malamai suka sai bada fatawa Na'am.
shi malamin namu Na'am.
bai da sun cewa a sa wannan mutumin a cikin kurkuku wa ijawu adabi sannan a masa ladabi mai ciwo Mm.
eh anan fa jama'a mu duba fa a cikin wannan babi musamman wannan fuska ta biyar نعم alƙali yana ta kawo waɗanda lafuzan da yake sa a yi wa mutum ladabi ko da bai kashi haddin kisa ba to a yi masa ladabi to kuma a cikin sa muka ji magana iyayen manzon Allah dan mu gane cewa wannan hatsari ne da ita Mm.
hatsari ne da ita mutum ya magana akan mahaifan shugaba sallallahu alaihi wasallama tare da wato nuna wani abu na yakuta a gare su domin a cikin wannan ba- a babi ɗaya duk wannan sun yi baki ɗaya saboda haka mu abin da muke faɗa abin da magabatan mu suka faɗa shine Allah ya ba mu albarkar su آمين eh sai ji Abdullahi wato shi bai maga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai da Amina Allah ya kare da gare ta tsakanin da Annabi sallama shekara shida mafi tsananin ruwa tsayin ruwa ya kenan wasu ma shekara hudu aka yi cewa to amma ina ina aiko su ba aiko manzon Allah ba lokacin sai bayan shekara 40 aka aiko shi kuma Allah ya faɗa ya ce lisun zira qauman ma unzir aba'uhum fa hum gafiluna an turo ka ya rasulullahi kai wa mutanen da ba a yi wa iyayensu gargadi ba ma'ana iyayensu ma sun riga sun sha ba a yi turo musu mai gargadi ba to kuma in ka ce iya wato mahaifin shugaba sai an ina annabin su to bari in ka ce annabi isa to annabi isa shi ne ƙarshe daga shi sai manzon Allah amma tsakanin su da annabi sallama wajen shekara ɗari shida ne to kuma shi kansa annabi isa me yace da ya buta ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan liman liman akum kaga wato annabi isa an turo shi gurin bani isra'ila shi ko ya manzo Allah sallama bani hashim ne da an samu ayar ce ya bani hashim inni rasulullahi ilaikum ba samu ta ba saboda wannan ke nuna cewa tsarkin mahaifa na shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma akwai abin mamaki na'am
kana muminin da kake neman tsira tsakaninka da Allah ka rasa magana da zaka ji ka dauko kuma mahaifan shugaba wanda su ne sillar alherin duniya da lahira baki daya inda za ka gane su ne silar suna zuwa suna gama aikin su Allah ya karbe su saboda abin da suka bai kenan kowa ya ji irin abubuwan da malamai suke faɗa a wajen haihuwa a wajen lokacin haihuwa ba a sami wata mace a lokacin da aka haifi shugaba an haife ta ba saboda ka a samu ga wata mace sa'ar manzon Allah duk maza aka haifa baki da wannan lokacin duk duniya aka tsere aka ware aka tsatsa samu tsarkaka an annabi yana cewa ana muhtarun min muhtarin min muhtarin ni zababbe ne daga zababbe daga zababbe to kuma sannan sai abu a sami aka san haka kai yanzu ka ce kai a tunaninka kai babanka musulmi kakanka musulmi ka je ka zauna a cikin aljanna annabi kuma shi kadai to ai kaga ya kamata mutane su zama a irin wayannan al'amura a san irin lafuzan da ya kamata a faɗa da abin ya shafi manya akwai irin lafuzan da ake faɗarsa to bari kuma ƙarshe ƙarshe shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Arabi al-Maliki na'am ya tafi akan wannan hadisi amma da aka yi mata tambaya aka ce meye zaka faɗa ga waɗanda suke faɗar irin waɗannan maganganu akan haƙƙin Abu Wai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce me irin me irin waɗannan maganganun mal'unin ne la'ananne ne na'am eh saboda wanda wanda inna allazina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah saboda haka me wannan aiki la'ananne ne kaulan wahidan to saboda haka ah, in ma kai kana da wata aƙida makamanci haka to ya kame bakinka ka je in gaske ne ka tafi lahira da wannan aƙida taka amma me na fito ita ka yada cikin al'umma haka wannan bangaren sai da Abdullahi kenan bangaren sai da Amina Allah ya kare da gare ta ita ba akwai hadisi ita ba faɗo wani abu makamancin haka akan ta ba illa kawai hadisin da ake fadarsa shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi izini daga ubangiji ya je igai je je ziyarci ta kabari Allah ya bashi dama ya je ziyarce ta ya nemi in nema mata gafara ba a bashi dama ba kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hawaye a gurin haka yazo sun sai muslim annabi yayi hawaye sahabbai ma sun yi hawaye to amma wannan ba abin da yake ƙara nuna mana irin girman sayyida Amina a wajen manzon Allah irin girman sayyida Amina Allah ya kare ta gare ta kuma ya ƙara tabbatar da imanin sayyida Amina domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Abdullahi dan Ubay dan Salul sallah ai aya ta sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru bil har sai Allah ya kawo illar dalilin da yasa kace ka annabi sallah kenan saboda innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna to ashe da aka ba manzon Allah dama yazo ya tsaya akan kabarin sayyida Amina wannan sai zaman to wa'annan illolin da aka faɗa guda biyu ba sa tare da ita domin kashi Allah ya ba manzon Allah dama yazo ya tsaya kabarin sayyida Amina kuma maganar neman gafara a yi dama mai sai za a yi mata gafara yanzu aka yi magana ahal fasar ba su da komai a kansu sannan kuma maganar hawaye a ta yi ba nan ne inda annabi hawayen sai fara zuba ba hawayen sa ya zuba lokacin da ibrahim al-mu'azzam dan sai rasu lokacin da zainab wato yar essa ko mama ai kaga annabi sallallahu alaihi ya hawaye to duk irin wayannan abubuwan annabi yayi hawaye da irin wannan saboda me rahama ce da take fitowa daga cikin kamar yadda ya faɗa da kansa sallallahu alaihi wasallam to haka zaman ka lafiya wato ka girmama darajoji na manzon Allah daga cikin darajoji na manzon Allah zamu ji alƙali yana ta faɗa cewa min nasabihi nasabihi nasabihi ai kana magana nasaba ba ana magana zuriya ƴaƴa ba masu kuwa a'a baya ake magana iyaye to yayin da kace kai kuma ka shiga cikin mutuncin wannan bangaren to ai ba maganar ko sarki ne ka buka yabe shi jagora ne kai mai kaza ne mai kaza ne amma kace masa kuma shi amma iyayen kuma maguzawa ne a'udhu billahi ai sai da sarki karfi sarki karfin sai gari saboda ba irin cin mutuncin da kai masa wannan gurin to bare kuma shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkacin wayan bayan Allah a sama shugaba sallallahu alaihi wasallam
ba abu ta bi dati sijili Saboda haka- yi jayi adabi to alƙali Abu Muhammad dan Mansur sai ba da fatawa cewa a tsawai tukurkun sa ai kuma Allah masa da mai ciwo in lam yafsi domin dai bai lubu cikin harshe ba wa kana ba'du buqa amma shashin bakiyan nan na Andalus sun ba da fatawa bi katili cewa a kashe mai wannan magana fasalon kuma da rike yadda ka rabe mana alwajahu sadisu wannan kuma fuska ta shida Mm.
shine hukuncin mai cirato magana mai hakaito magana daga wajen wani na'am eh yanzu ce na m- wato ainihi ma ji ne wani ya faɗa to to to to to, to kai da kaji wani ya faɗa ka faɗa shin kai ma ka tsira in dai a hakkin manzon Allah ne, to shine ma- bab- babun zai magana kai an yaqul alqa'ilu shine mai faɗa ya ce- ya faɗi magana zalika ya faɗi wannan hadiyan yana mai amgai hakaitowa daga wajen waninsa wa yana mai tara rawaitowa daga gare shi an hausa shiwahu waninsa fa hada wannan yunzaru fi surati za a yi duba a cikin kayatihi sura haka yace kayan nan ta sa wa qarinati kuma wato karinatu maqalatihi makalihi makalatihi da Na'am.
kuma karinar zancen nasa baki daya wa yaktalibu da hukmu sabani tijra bi eh, hukunci zalika yana sassabawa da sabanin haka ala arba'ati sabu doki guda wujuhin hudu alwujubi akwai wato wajabci da kuma wannajibi wanda ke na nan mandubanci da kuma karhanci والكراهي haramci والتعليم wani وإن akwai كان wanda نعم haka yato wanda zama wajibi نعم akwai haka yato wanda zama mandubi ne Na'am.
akwai kuma makaruhi akwai kuma wanda ke haramun ne ka haka yato نعم Mm.
وإن كان أخبر به ya على wannan sai ya ba da labarin shi ya ba وجه fuskan nan na shaida da kuma wato والتعريف sanarwa da mai بقائله wannan magana da yake kari والإنكار gare shi da kuma والإعلام sanarwa da بقوله wadannan nasa da والتنفير kuma wato منه kuzautu korewa daga gare shi والتجريج da له mikantawa gare shi وهذا مما wannan yana da ينبغي cikin abin da امتثاله wato ya zama wato aiwatar da shi ya kamata kuma za a ويؤمن gode wa wanda فاعله ya haka وكذلك وهكذا إن idan أقاوا mutum في ya kai wannan a كتابه cikin littafi ko أو في ba مجلسه wani madarasi على طريق الرد له له gare shi والنقض على فاعله والفتيا بما يلزمه وهذا مما يجب Eh, wa za wannan minhu ma yajibu a cikin akwai abin da ke wajibi ne a rakaito mutane a gaya musu.
نعم Mm.
ومنه ما A cikin يستحب kuma akwai abin da yake an mustahabi ne.
بحسب حالات Gwargwadon الحاج halayen nan da masu hakaitowa da zalai ga wannan nan ka.
والمحكي Wanda ya hakaito عنه anu gare shi.
وإن كان القائل لذلك Idan mai faɗan wannan nan ka ya kasance.
ممن تصدى Yana daga cikin wanda idan ma ya ya- ya tsare.
لأن يؤخذ عنه العلم Eh, wato ana iya zuwa a karɓi ilimi a gurinsa.
نعم aurewa ta kuma ana ana zuwa ana rawaita hadisi a gurinsa أو يقطع ko ana yanke da بوجهه hukunci na sa أو ko شهادته shaida ta sa أو ko بتياه ta sa في الحقوق a cikin hakoki وجب على سامعه الإشادة mm بما سمع منه eh wato wajibi ne amsa wanda yaji ya da abin da yaji daga gare shi نعم eh mun ji ya ce kaza saboda haka ba haka bane ba ga lamarin yadda yake نعم Mm.
والتنفير للناس sannan mutane sannan عنه ya kore mutane gaba da su ce kada a ji a saurare shi نعم والشهادة عليه da بما kuma shaida a kan sa abin قاله da ya faɗe shi ووجب على من بلغه sannan ذلك ya wace ba sa wanda labarin haka ya san masa من أئمة daga jagororin المسلمين musulmai da إنكاره inkarinsa وبيان da كفره bayanin kafirci na sa وفساد da kuma قوله barna fadin sa لقليل saboda yin ضرره عن kisan nasa a المسلمين musulmai da kuma وقياما tsayawa بحق سيد haƙƙin shugaban musulmi المرسلين sallallahu alaihi wasallama وكذلك Hakanan- إن كان ممن يئذ idan ya kasance العامة yana wa'azi ga ammawa أو يعذب ko ko yana koyar الصبيان da ƙananan yara فإن من هذه wanda wannan shine سريرته hali nasa لا يمر Ba za a على amince إلقاء ذلك في cewa zai jefa قلوبهم wannan nanka a cikin zukatansu ba ويتعكد في هؤلاء wajen الإيجاب zai zama ya yi ƙarfi a cikin wayannan لحق النبي صلى الله عليه saboda وسلم hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولحق hakkin شريعته shari'a ta sa وإن لم يكن القائل بهذه السبيل idan mai faɗa wannan magana bai zamanto da wannan tafarki ba والقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم to واجب tsayawa da hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne وحماية إرضه Kiyaye mutuncin manzon متعين Allah sallallahu alaihi wasallama fardu ainin ne ونصرته على العزاء حيا Taimaka wa وميتا manzon Allah a bisa مستيقظ wato wanda ya fitar da shi a hayyan wa mayitan bayan banzala yana raye bayan kaurarsa mustahiqun ya cancanci ala kulli mu'min duk mu'min na'am lakin nahu idza qama li hada man zara bi wanda raqu wato haƙƙi ya zama ya bayyana gare shi ya tsaya da wannan wa qila bi ya zama ta an qadiyatu warware wannan kariya bihi da shi wa bana bi lamari ya al-amru zama to ya bayyana gare shi faqad anil baqi alfarku to al-fardu wannan farilla ta sarai a bisa sauran mutane wa baqi al-ismi babu fi sahabi ne, tafsir shahadati yawan ta shaida alayhi alayya kai nasa wa add da ta'jir kuma karɓar minhu na sautuwa min daga gare shi wa qad ajma hakika as-salafu maga- ma- ma- mar- marigaya sun hadu ala bayan hada a al-mustahad fil bayanin hali na wanda hadith ake tuhumta ta cikin hadisi wa kayfa bi misli Yaya hada misalin irin wannan وقال سئل أبو محمد بن أبي an زيد tambayi abu muhammad dan abi zai da mai risala عن الشاهد hausa mai shaida يسمع مثل wanda ya fi هذا misalin wannan في حق الله hakkin allah تعالى ta'ala أيسره أن لا يؤدي ya ce zai iya شهادته yiwuwa ya ba da shaida قال ala sai ya ce إن رجاء نفاذ الحكم in dai بشهادته ya kaunaci za a zartar da hukunci da shaidar sa وليشهد wajibi ya shaida وكذلك hakanan إن علم أن الحاكم لا يرى القتل idan ya san cewa shi alhakim wannan shugaba baya ganin kisa bai ma shi da bi da abin da aka shaida gare shi ويرى yana ganin abin da ba الاستجابة zuwa gare shi ولا دبا adabi فليشهد to ya shaida وليلزمه ذلك wannan haka ya lazumce shi وأما الإبات amma sai sai ya لغاية zama halal ne قوله a ya kaya fadin sa لغير هذين da wannan wannan المقصدين wayannan manufa guda biyu وراء لها مدخلا eh ina bana ganin akwai mashiga a cikin wannan babi نعم إيه.
فليس التفكه domin بأرض shi رسول yin الله صلى dukkan mutum الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallama bai zama ba da وتمضمض kuskure baki da mummunan ambatansa bai zama ba bai بأحدهم zama halak ga ɗaya ba لا ba ذاكرا yana mai ambato ba ولا عاثرا ko da yana mai بغير rawaitowa غرض ne ba tare da wata bukata ta shari'a ba bai بمباين zama halaliya ba وأما للأغراض amma dan المتقدمة bukatu wanda suke magabata a baya wanda ma an yi ومتردد kai kawo ليس tsakanin لإنجاز wato shin wajibi ne mutum ya ambata ko kuma والاستيباد wajibi ne ya fada وقالك الله تعالى مقالات المفترين Allah ta'ala ya عليه kai to mazantukan nan da masu kire gare shi وعلى da hausa رسله من manzanninsa a cikin كتابه littafinsa على وجه الإنكار Allah ta'ala لقولهم game da nan nasu والتعذير من ɗaukowa كفرهم daga akabarcin su والوعيد ko عليه alayhi gare shi والرد عليه da kuma yin raddi gare su بما تلاه الله على abinda Allah الناس ta'ala ya karanta gare في mu محكم a cikin wato كتابه muke sosai littafi na sa وكذلك وقع من أمثاله Eh, في أحاديث النبي to haka nan ya uku daga cikin misalan sa hadisan manzo Allah zama a sayyata wanda suke ingarattu على الوجوه أو تقول كأن النبي المتقدمة كبعتا.
وأجمع السلف والخلف من إيه.
أئمة الهدى magabata da mamaya duk sun hadu daga cikin jagororin shari'a على حكاية مقالات Hausa ta الكفرة haka yi tozon tukan nan na kafirai والملحدين wanda suke في kangararru a cikin كتبهم littafansu da ومجالسهم majalisansu ليبينوها su bayyana ga للناس mutane وينقضوا gare shi شبهاتها ba da alaihim gare su وإن كان ورد لأحمد بن حنبل wanda yake إنكاره inkari ya zo daga Imam Ahmad dan Hanbali لبعد هذا على da الحارث kafin بن wannan Harisa أسد Harisu dan asal muhasibi وقد صنع أحمد مثله bai shi في ma Ahmad dan Hanbali ya رده aiwatar da misalin wannan a cikin radin da yayi على a الجهمية jami'a نعم eh kaga su Ahmad dan Hanbali yake inkari game da shi Harisu dan asal muhasibi نعم domin yana ɗaya daga cikin manyan malaman sufaye ne yana inkari ga wayanda suke yan bid'a kaje da al'amarin yake مم.
wato shi yana inkari ga yan bid'a نعم shi kuma gashi sufi ne مم.
amma yau ga ka duba da abin ya juye wai ta ce wai wai su yan bid'an da suke kai kuma su bayan wasu ne yan bid'a abin mamaki مم.
eh da saboda haka a yana inkarin abin da suke sai ce to sun ce kaza sun ce kaza sai musu raddi مم.
to sai abadan abali ce ai da ya je da ina musu inkari da bai kamata ya dinga faɗa abin da suke yi ba domin faɗa abin da suke yi din kamar ƙara yaya ta su ne cikin al'umma نعم to shine sai alƙali ke cewa to ai shi ma madan hanbalin Na'am.
yayi irin wannan araddin da iwa jahmiyawa أيفا masu bin jami'an safawana نعم eh والقائل نبيل مخلوقي da kuma mu'tazilawa masu Na'am.
cewa qur'ani mahluki ne وهذه الوجوه والسائبة wannan fuskoki wanda suka الوقاية halatta عنها inda aka ce ya halatta aka yi to gare su وأما ذكرها على amma an غير mutunta هذا sawanin wannan في حكاية na daga hikayen nan na تجري sakin harshe gare Wani shi Ibrahim da wulakantarwa da Rasulullahi darajar nan tasa على وجه nan da الحكاية hikayoyi da والأسماء hirarrakin dare da zaman والطرف hira وأحاديث zaman cikin الناس mutane da ومقالاتهم kuma في nan cikin الغش wato abin da yake raman me da abin da والتمييز yake mai kiba ومدائش kuma tari guraren yin da- ban dariya wa nadirin kuma shugabai gurare na wawaye wanda ake zama a zauna a tatta- a ta tattaunawa wal qawli fi qilin wa ne qalin na ta ne wa wa ma la ya'ni wanda ba ruwan mutum a cikin wa sa kullu hada wannan abu ne a cikin mamnu'un hanan ne wa ba'du ashaddu fil kuma shajin mali sa shi ne fi tsanani a cikin hannun wa da kuma liqubati yin hukuba min daga ba'di tashi fama kana yin qa'ili abin ila da ya kasance daga wanda yake lahu mai faɗan wannan me ya kai towa gare shi ala ghairi a wani kasbin nufi aw ko kuma ma'rifatin wato sani zibik yari ma da ya sa'u kaito shi aw lam takun adatu ko kuma wannan bai zamanto al'ada ta saba ne aw lam yakun al kalamu ko min kuma al zance bai zamanto wasati wato cikin makaki ba aishu irin huwa yadda ya wa lam kasance yazhar ala haki saluhu kyautatawarsa bai zama ya bayyana a sa wanda ya kaito shi ba wa siswabu ba ga ya kasantar da shi ba zira an shi ma ya sa zalika matsawa game da haka wa nuyi an al ya kasance audati ya ƙaro da ilayhi maimaita abin da ya faɗa wa yanqulu ba'di al bi ba'd al eh adabi imam al-ghazali ko da an masa ma ladabi shashin ladabi fa huwa ai ya mustawjibun kanta lahu masa haka wa in kana lafzu min al bashati eh idan kuma lafazin nasa ya zama to akwai makaki حيث هو كان إيه.
الأدب wato sai ya zama أشد ladabin shi ya fi tsanani akan wato na baya وقد وشي أن An haka yato رسولا cewa سأل wani mutum ya مالكا tafi imama na maliku أمن يقول يلا.
القرآن eh, مخلوقا yace maliku wai ya za a ce qur'ani mahaluki ne qur'ani mahaluki ne فقال مالك maliku yace كافر duk mutumin da yace qur'ani mahaluki ne kafiri ne a فقتلوه kashe wanda ya wannan magana فقال إنما أكيته عن to غيري shi mutum ya za an ce a kashe shi نعم sai ce a ai ni ma inda ma haka shi an gari daga wajen wani na haka shi ba ni faɗa ba فقال مالك sai imamu na maliku ya ce إنما سمعناه منك eh ai a bakin wawa kan ji magana أيفا eh ai a bakin kan ka ji mu ba ruwan أمم.
mu وهذا من kuma مالك ga da kan رحمه wannan daga imamu na maliku الله Allah ya jin kai gare shi على طريق ya zo الزجري ne a wata bakin nan na tsawa والتغليب الكورناوة.
بدليل saboda أنه لم dalilin cewa ينقذ ba a القتل zantar da kashe wannan mutumin ba وإن اتهم هذا idan الحاكم kuma an tumci wannan mai hikaya فيما cikin أكاه abin da ya kai to أنه افترقه cewa shi ne ya kirkiro abin ونسبه إلى ya غيره dingina shi zuwa waninsa أو كانت تلك عادة له ko ba a dama ya saba ya ɗauko zance ya jingina ga manzo Allah ce ai wanne ya faɗa wannan al'adarsa ce أو دار استهتانه Ko ko لذلك a'a, wato wannan ne ya faɗa amma sai ya kyauta wasu ta bayyana yana ganin wannan abin da wani ya faɗa haka yake أو كان مولى ko kuma ya zama to مثله abin soyayya ne da misalin haka ya- ina son ya samu sabon abu bako ya faɗa cikin al'umma والاستكفاف da له wulakantarwa gare shi أو ko التعفز ku ciyayiwa ga لمثله misali na sa da وطلبه mai neman sa ورواية أشعار الهجوي صلى الله عليه وسلم da rawaito waƙar da aka yi zambo ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da suka وسبه harshe gare shi وحكم هذا daga حكم hukuncin الشاب wannan hukuncin mai suka بنفسه harshe ne nafsi shi kansa يؤاخذ za a yi da wannan بقوله barin nasa ولا تنفعه نسبته إلى غيره yace ai jingina shi ma zuwa wani sa ba zai masa amfani ba ويبادر haka sai ai بقتله gaggawa a kashe wanda ya kawo maganar ويعجل إلى الهاوية a gaggauta shi zuwa أمه bazan baba sa'id hawiya وقد قال ya أبو faru hamiya Allah ya kiyaye mu آمين.
Mm.
وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام abubuwan nan alkasim dan sallamin ya bada فيما حفظ الشر shagara Rabaitin.
baitin a cikin wanda ya kiyaye ko da rabin baiti ne مما وجه به na النبي daga abin da صلى aka الله tambo ga عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kafirun.
bawa كفر eh wato wannan din kafirci ne. jin hakan kafirci ne نعم Mm.
وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع a cikin tashin wanda ya talibi a cikin ijma'in malamai إجماع ya المسلمين kawo wato ijma'in musulmai على تحريم رواية ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم duk rawaito abin da aka yi zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da وكتابته rubuta shi ko وقراءته karanta shi وتركه متى وجد Eh, دون ماوي ko kuma haramun ne a bar shi duk inda aka ci ba tare da an goge ba ma'ana ana ganin sa a goge نعم shi za mu ga irin su ashabul magazi mafi yawancin su duk sun goggoge irin wayannan waƙoƙin da aka yi zambo ga annabi Mm.
ورحم الله sai dai- sai وأسلام dai ka zance sun yi zambo ga annabi amma an mayan musu da raddi to ga raddin sai a karanto raddin Mm.
ورحم الله وأسلام للمتقين المتحرزين Ita Allah ya ji kan بهم Allah ya ji kan magabatan mu نعم eh wato wannan shine babban abin da ya kamata ga duk mumini na kwarai مم.
ya zama yana yi ga alƙali iyar dai نعم yana faɗa cewa Allah ya ji kan magabatanmu آمين.
to amma a yau wai sai ka ji mutum ya ɗaukan kansa shine ma mumini na ƙwarai wayanda sai gabata kuwa wai sai dai a yi musu gafara to ka ji wani abin mamaki to ai na ka zama mumini na ƙwarai Allah ya ce wala tuzaku anfusakum sai na ka samu ka samu kai ka samu wani tsarki da kake ganin kafu na bayanka kai ka san tsoron Allah sun fika sun fi kusanci da wato wato da shugaban halitta sun fika a wannan lokacin babu karerai da yawa babu ruwayoyi na karerai da yawa babu zantuka wanda ba su ba babu karna a duniya kala kala babban abin tashin hankali da yau aka juyar da komai na abin da ya shafi harkar malinta ta koma wani abu daban an juyar da komai shi yasa mai barna ya barna sai yadda yake so saboda maimakon yanzu malamai suna hana a yi barna a'a in ka ji malami ya yana ta ta ta yana surutu to wani malami wani dan uwansa ke wa raddi amma barna wannan ba ala rasul ayi aja sai ba komai ai da yadda ake raddoji ga juna haka aka taru hatta a cikin wannan garin namu a ce su idan san tarin da ake budewa da abubuwan da ake kara kara marasa kyau a ce su za a yaka ai ta wa'azi akan ba a yadda da wannan ba to da tana an sami nasarar wasu al'amura amma sai zaman su wannan su cika su ba babbaka ba su ake ba wani ma kawai Allah Allah yake ji wani yayi kuskure a cikin fatawa sai a jira masa wani yayi ba daidai ba kai ka ce wasu wanda aka aiko su kawai su zauna suna jiran wato ko ta kwana game da jawabin musu to wannan wannan wannan shine babban tashin hankali ake fama da shi muna neman Allah ya kawo mana dauki a cikin al'ummar mu kuma yayin da a wannan lokacin al'umma suna nan suna da bukata suna kishirwar sanin yadda ake ibada suna kishin yadda ake yin alwala suna kishin yadda ake yin sallah da taimama da sauransu amma sai wanto duk wannan an bashi an koma kawai na kadi ga juna Allah ya kama mu kusa ya kama na dauki ya shiryar da mu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa rahimallahu aslafa lil muttaqina Allah ya ji kan magabatan mu masu jin tsoron Allah المتعرفين لدينهم
kiyayewa da addinin su وقرأت كدوم حديث المغازي sun sanar da والسيري hadisan nan na almagazi wa siyari wato hadisan magazi hadisin da aka yi na yaƙoƙi wa siyar na tarihin manzon Allah ما كان هذا abinda wannan shi سبيله ne tafarkin sa وتركوا sai suka روايته bar ruwayoyin nan nasa إلا أشياء sai wasu al'amura da suka ambace ذكروا ta ya sai sun ya kaɗan وغير مستشفى شأت eh ba su zamanta kuma mai makaɗi a cikin zuci ba على ناوي الوجود a sakatar nan fuskokin nan na farko ليزوروا نقمة الله eh من ni ru niki بعدها matallahi dan su nuna yadda Allah yayi azaba min kaida daga mai faɗa wannan magana وأخذوا da kuma المبتدئ irin yadda Allah ya عليه riki mai بالذنب kire gare shi bi zan biyi da zunubin sa وهذا عبيد القاسم بن سلام Imam Al-Qadi رحمه yace, الله ga Abu Ubaidin Al-Qasim dan Sallamin Allah ya jin kai gare shi الجرى في من اضطر sarra إلى ila istishhad sai zaman to الاستشهاد wato yana kardado a cikin abin da ya bukatu sai kama hujja da shi من أهاجل إشعار na daga العربي furfure ko kuma wannan zambo na wakokin larabawa a cikin littafin sa فكنا عن اسم mahajjuwi المهجوج wazan ismi نعم eh sai ga yayi ikinaya a cikin sunan wanda za a yi wa zamban sai kawo استمرار لدينه sai kawo awon sunansa نعم eh kamar yadda yana so zai wato ya- zamban da aka yi wa wata mata mai suna Khawlatu sai ce ka anna fa'alatu lam ta lam tamla'a mawakibaha Na'am.
diyar bakarin wa lam takhla wa lam tahbi kaga ka anna fa'alatu ce bayan kuma Khawlatu ce tunda nan zambo ne za a yi ba abin aziza ba za a kanta ba to sai kawo awon sunanta kawai to haka suka dinga yi a wannan lokacin استمرار dan neman ku buta ga addini na sa Wata da kuma abudan ciyayuwa minar daga musharakati wato dan kamar jihadi.
eh, tarayya a cikin zargin wani da برواية rawaito wasa أو نشره koko ya dashi وكيف بما wannan تأرق mutane ba ga إلى إرث سيد البشر magari kenan a ƙarshe yaya kuma ga abin da zai tafarkantu zuwa mutuncin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mm فصل fasari kenan da kare bai mana الوجه السابع fuska ta bakwai wannan kuma shine zai faɗi a hanyoyin da ya halatta mutum ya ambata absa hanyar koyarwa eh wannan sai a cikin makaranta a cikin ɗalibai mm
أن يذكر ما يجوز shine على ya ambaci abin da yake halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallama أو ko ba يكتب sa ake sabani في a cikin wato halatta جوائز salahi gare shi وما da يقرأ abin da yake aukuwa na daga al'amuran mutuntaka bihi da shi ويمكن إضافتها sannan yana إليه yana kuma yiwuwa a raba shi zuwa gare shi أو يذكر ko ما ya ambaci ابتلي به abin da aka jarrabe shi da shi وثمر في ya yi haƙuri a cikin ذلك zatin Allah على a sa tsananta شدته tsanantansa من مقاطعة gogayya abokan gaba ta sa.
أعدائه وأعداهم da kuma cutar له wannan tasa da hu gare shi ومعرفة ابتلاء da sanin حاله mafarin halin manzon Allah da وسيرته tarihinsa وما irin لقي abin da annabi ya riske shi na daga munin zamaninsa ومر عليه من المعاناة kuma abin da ya shuɗe gare shi na daga gogayyan nan na wato rayuwar manzon Allah ya mutum ya kawo shi an yi wa annabi kaza an yi wa annabi kaza an yi wa annabi kaza Na'am.
kullu zalika duk wannan nanka yazo ala dariqin riwayati wa muzakaratil ilmi na'am yazo a bisa tafarkin riwaya da kuma muzakaratil ilmi na'am Mhm.
wa ma'rifati ma da sa'ad kuma sanin abin da wato isma ta zama ta inganta mai da gare shi Lil ga anbiya wa ma annabawa yajuzu da abin da yake alaihim.
halatta gare su hada to kaga wannan fanni ne faridun ne fita a wayan nan fannoni guda shida إذ ليس به domin غمص babu wani aibu a cikin haka ولا نقص babu kuma tawaya ولا babu إجراء wulaƙantarwa ولا babu kuma استكباب istifafin wulaƙantarwa لا في ظاهر babu shi a cikin اللفظ zahirin lafazin ولا في babu shi a مقصد cikin manufan mai furtawa لكن sai da sha'anin da lamarin يجب أن يكون الكلام eh فيه alƙali ce wajibi ne zancen ya zama مع أهل tare da العلم ma'abuta ilimi وفوا وفوا wa ma ya tsara sannan kuma su kansu ma ma'abuta ilimin su zamanto masu fahimta a cikin ɗaliban نعم Mm.
ممن يفهم wanda zai fahimci wato مقاصده manufar zancen ويحققون su kuma tabbatar da فوائده fa'idodinsa نعم wa yujan nabu zalika man asahu نعم sai a nisantar da wanda ba shi ba أيوة eh man asahu la yafqahu wanda ba zai gane ba wala yuhsha bi fi ba azun tsoron fitinarsa نعم mhm فقد كره بعض السلف تعليم sa'adun marigaya sun karanta النساء koyawa mata سورة يوسف سورة يوسف.
لمن دور عليه saboda abin da من suka تلك zaro daga القصص wannan kissa بداع saboda raunin sanin معرفتهن nan saboda raunin sanin su mata din wa na kasu hinna da kuma tawaye hankalin hankulan su wa hinna da kuma riskar su وقد قال صلى الله عليه وسلم manzon مخبرا Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana ba da labari akan kansa في جاره cewa لآية الغنم annabi ce an sufurce shi saboda kiwon dabbobi fi da hali ابتداء farkon هذه نعم Hmm.
وقال Manzon Allah ya faɗa ya ce ما من نبي إلا babu daga wani annabi ba sai ya وقرأ yi kiwon dabbobi.
نعم Hmm.
وأخبرنا الله تعالى بذلك Kuma Allah ta'ala ya ba mu
عن موسى labarin عليه haka السلام.
game da wannan game da annabi Musa alaihi salamu.
وهذا لا كذلك To ai kaga في wannan babu ai جملة butinsa jumla daya jumla baki daya لمن ذكره ga wanda ya faɗi wannan على a bisa fuska وجهه ta sa بخلاف من قصد به eh sabanin الغزالة wanda ya nufi kaskantarwa والتأكيد.
ko wulakantarwa ai da zama mun faɗi wani daga cikin su ko Na'am.
bayan an an an aibata shi da talauci wai sai faɗi wannan magana Mm.
eh kaga shi to a jahil a jahilcin sa sai dauka wannan ne yasa aka yi haka Mm.
alhalin kuwa wato za mu ji daga hikimar Allah Na'am.
yadda ya sa kowane annabi sai da ya kiwon dabbobi Na'am.
Mhm.
بل كان العادة الجميع bar dai wannan shi al'ada gaba da larabawa نعم haka zancen في yake ذلك لأنبياء حكمة akwai hikima بالغة isasshiya ga annabawa da Allah yake sa su kiwon dabbobi وتدريب لله تعالى da kuma له tadriji da Allah ta'ala yake musu wato hawa da su zuwa ila karamata zuwa karamarsa وتدريب برعايتها eh da kuma yadda Allah ta'ala yake ba wa annabawa wato ah, training kenan da yadda za su yi kiwon dabbobi لسياسات saboda gyaran lamarin al'ummar su من خليقة daga halitta ta sa لما da سبق abin da ya له riga ya gare su na daga karama sun fil azal ومقدم da magabacin العلم nan na ilimi وكذلك haka nan قد ذكر الله يتمه إيه.
وعائلته على طريق المنة Allah ta'ala ya ambaci yutmahu نعم Allah ya ambaci wato maraici na shugaba Na'am.
sallallahu alaihi wasallama Na'am.
wa ailatuhu Mm.
da kuma wato aila tasa sallallahu alaihi wasallama نعم Mm.
على طريق المنة عليه amsa tabarkin nan na baiwa gare shi da والتعريف kuma sanarwa بكرامته da karaman nan له tasa lahu gare shi وذكر الذاكرين لها Mm, kaga ambaton mai ambato laha gare ta على وجه تعريف amsa fuskan nan na حاله wato sanin halinsa ne والكبر da labari عن amsa مبتدئه mabaran nan tasa da وتعجب kuma yin al'ajabi من منه الله kamar mulkin shi كمله malahu nan gaba gare shi تعجب من da منته girman baiwa ta عنده sayin da hu gare shi ليس فيه babu غزالة aibatawa fi cikinsa بل فيه دلالة على نبوته annabta ta sa وسعة دعوته kusancin dawa ta sa إذا أظهره الله تعالى Allah بعد ta'ala ya bayyana da shi هذا ba da haza bayan wannan على سراديب hakiman العرب nan na larabawa ومن ناواه من kuma عشراتهم wanda ya gaba da shi شيئا daga cikin فشيئا wato manyan larabawa ɗaya bayan ɗaya ونما kuma lamarin أمره manzon Allah ya zamanto ya tofu har حتى sai da irin قهرهم jaye su وتمكن من ya samu ملك dama ya mallaki مقاليدهم wato makalidin muratayen su baki ɗaya وسبات ممالك كثير من الأمم wato Allah ya halatta masa abinda wato da yawa daga cikin al'ummai suka mallaka gairihim wasansu bi izharin lahi ta'ala yadda Allah da ta'ala ya bayyana da shi wa da shahidihi kuma yadda ya bi karfe shi da nasrihi taimakon nan nasa wa bil da kuma mu'mini mu'minina baki wa daya allama bayna ya qulubihim Allah shi tsakanin zukatansu wa imdadihi bil da malaikati madadinsa da mala'iku wayan da musawwimina sawwamina wanda aka yi musu alama da rawanna walau kana ibn malik malik aka ce da shi dan sarki ne aw ko aw za a shiyayin ko kuma abocin jama'a mutakaddimi da magabata متقدمين لأسب كثير من إيه.
الجهال na su ba kasirin da da yawa daga cikin wato wayanda ba malamai ba أن ذلك sun yi موجب zaton wannan ظهوره shi yasa manzo Allah ya bayyana نعم إيه.
ومقتضى علوه sai ya zama to shine mahukuntar ɗaukaka ta sa ولهذا قال To, zama gare ma ya النبي rada تعالى azim عباس mabrumi.
بيان ya عنه faɗa yayin da ya tambayi Abu Sufyan an gare shi هل في آبائه من ملك eh ita shin a cikin wato mahaifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sarakuna ne ثم قال sannan sai ya ce ولو كان في yace آبائه da a cikin sa akwai ملك sarki لقلنا da sai رجل mutum yayi يملك mutum ne wanda yake neman mulkin ملك iyayen wato iyayensa وإذا ليتم من Eh, صفته shi kuma al-yutimu wato wannan ah, da aka ce maraici da yake yake cikin sifa ta manzon Allah وإذا علامات kuma ɗaya daga cikin alamomin sa ne a cikin littafin magabata وأخبار da الأمم labarai a lumna al'ummai wanda suke marigaya وكذا وقع to haka nan ambatan sa ya auku a cikin littafin nan na armiya وبهذا وسبه ابن زي da wannan زني ne ibn ziyya zanin ya sifanta annabi يا عبد ya sifanta المطلب shi ga abdul muttalib وبهير ال- bahiran rahimu ma shi ma ya sifanta wato annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu dalib نعم وكذلك to haka nan إذا وجب بأنه idan an sifanta أمي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi كما ummi ne كما وسبه irin yadda الله Allah ta'ala ya zubanta shi فهي to مدحة wannan yabo ne gare shi وفضيلة kuma falala ce matabbaci ya ثالثة fi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقاعدة معجزته sannan ka'ida ce ta mu'jiza ta sa إذ معجزته domin العظمى من mu'jiza ta mai girma daga القرآن alqur'ani mai العزيز girma إنما هي متعلق ta zama to mai rayuwa ce ta farkin nan بالمعارف na sanin ubangiji da والعلوم ilmai مع معمولها صلى الله عليه tare da abin da aka ba wa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baiwa abin da aka من ذلك tunanin ka كما قدمناه في da da muka gabatar الكتب da shi a cikin ilimi الأول na farko ووجود مثل ذلك da من kuma samuwar رسول misalin haka daga wajen mutum لم يقرأ eh wanda bai taba karatu ba ولم bai taba يكتب rubutu ba ولم bai je يدارس makaranta ba ولا ba lanka na لقي masa مبتدأ ilimi ba to wannan عجبي shine karshe abin alajabi مم. ومنتهى shine لإبري kuma abin karshe a wajen izina وموجزة shine kuma البشر mu'jiza ta da mutuntaka وليس في ذلك amma babu نقيصة tawaya a cikin wannan nan ka إذ المطلوب domin من dai abin nema na ga- wato الكتابة abin da ake magana nan na rubutun da والقراءة karatun shine المعرفة wato mutum ya zamanto yayi ilimi وإنما هي آلة to ai da لها rubutu da karatu ala ce laha zuwa ga ilimin وواسطة sannan kuma tsani ce mai sada موصلة wa zuwa ga إليها ilimin غير ba مرادة wai kawai rubutun ake nufi ko karatun ba في akan نفسها kanta فإذا idan ya yi تمرت taciya wato ilimin ya samu abin والمطلوب ne ma ya samu استغني عن sai zama an wadatu gabanin الواسطة wannan tsani da wannan sababi والأمية في غيره amma an ce ummiyanci a wani manzon Allah wannan نقيصة tawaya ce لأنها سبب wannan sababi الجهالة ne na wauta وعنوان kuma a gare shi ne الغباوة na wauta فسبحان من باين ya أمره tabbata ga wanda ya bambance lamarin manzon Allah من أمر daga lamarin غيره waninsa وجعل شرفه ya sanya ɗaukaka ta sa فيما a cikin فيه abin da ke cikinsa ما أتت eh, سواه akwai wato sarayyar waninsa وآياته Allah ya فيما sanya rayuwar فيه manzon Allah هلاك sallallahu من alaihi wasallam آداه a cikin abin da akwai halakar wanda ba shi ba.
هذا شوق Domin dai gashi an قلبه tsa- an tsaga zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallama وإخراج eh, an هشوته fitar da wato hashuwa daga cikinsa.
كان تمام Abin da aka fitar حياته na wannan mazazzuk sai zamanto shine cikar rayuwar manzon Allah.
وغاية Shine kuma قوة ga ya karfin نفسه zuciyarsa وثبات da kuma روحه tabbatar tabbatuwan nan na wato firgicinsa.
وهو في من سواه منتهى Idan هلاكه ko za za a yi wa wani to wannan karshen halakarsa ya zo.
وهاتم Kuma wato موته wani mutum mutuwarsa ya tabbata.
Wafana'i.
Arewarsa ma ta zo.
وهلم Kuma جراء ila yau.
إلى سائر ما روي من rawaito أخباره daga labaransa da وسيره tarihinsa وتقلله من da الدنيا kuma karancinsa daga duniya ومن الملبس eh da annabi ke karantawa na komai duniya da yadda ke karantawa daga tufafi da والمدعان abinci da abin والمرتدي hawa da tawarun وتواضعه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وميلته نفسه في إيه.
أموره da kuma yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake yake wa kansa hidima akan kansa mm wace hidima a ce cikin al'amarinsa da hifaiki kuma yadda ke hidima a cikin gidansa Jodan, saboda gudun duniya waragbatar da kuma an wato ki duniya kamar duniya wata turiyatan baina haƙiri ha kadiri haba Na'am.
da kuma daidaita tsakanin mai tsadarta da abin da yake wulakantacce lissurati saboda masu jinayi wa saurin kare muriha al'amurananta.
wata kallubi a yawan waliha halayenta kullu hada min dukkan wannan ka yana da fadailihi cikin falalarsa wa wa ma'asirihi ma'asirihi da kuma wato abubuwan da aka rawaito wa da kuma da sharafihi wakatarsa wa ka fi man aure da shay'an minha wanda ya gangaro da wani abu min ha da gaskiyanta mauridahu gangara ta sa wa gasada biya maqsidahu kuma nufi manufa ta sa ka ya sanar zama to abu ne mai wa kyau man arada zalika ala ghairi wajhihi wanda ya gangarar da wani abu amsa wani fuska ta sa wa ulima minhu bi san zalika wannan ka To, da gare shi, ƙasidi.
aka san mummunan manufarsa lahika bil sai ya zama fudul to ya arzikar da shi da fasalan da suka gabata قدنا قدمناها إيه.
وكذلك أبي وعلى أبو- na daga أخباره labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأخبار da سائر labaran sauran الأنبياء annabawa عليهم da السلام amincin Allah ya tabbata gare su في a cikin الأحاديث hadisai مما في ظاهره da abin da إشكال akwai rikitarwa a cikin zahirinsa يقتضي wanda yake kusa أمورا al'amura لا يليق wanda بهم bai dace da su ba bi halin da wani hali وتحتاج إلى eh تأويل kuma tana buƙatuwa zuwa tawili وتردد احتمال eh da kuma kai kawo na fassara فلا يجب أن يتحدث منها eh ba zai ba zai wajaba a yi zance akan ta ba illa bisa sai abin da ke ya inganta ولا يروى منها Kuma إلا ba a rawaito wani abu daga cikin المعلوم tausayi abin da yake sananne wanda الثابت yake tabbatacce ورحم الله Allah ya cikin مالكا imamu na maliku وقد كره التحدث بمثل ya هذا karanta wato zan tawa da misalin irin wannan من الاحاديث المؤلمة masu wahimtar da littafi kamanceceniya na Allah da ababen halitta والمشكلة المعنى المعنى.
وقال har ma imam maliku ya ce ما يدعو الناس إلى التحدث بمثل هذا wai me yake jan mutane su dinga zantarwa da irin wannan ne فقيل له ابن ai ibn الحجران ajalana ne يحدث بها yake zantarwa da wannan hadisan وقال لم يكن من الفقهاء karista ai ba fakihi bane ba مم.
eh وليت Yace الناس ina ma و da mutane za su dace za su wafa kuhu Na'am.
su dace da shi ala tarkin hadisi ya fa rashin zantar da wannan hadisan نعم إيه.
وساعدوا على ina ma da za su ذلك taimake su amsa na da irin wa'annan hadisan Na'am.
wa aksaruha laysa tatabu amalun don babu aiki a ƙarshen su Mm.
eh an ce a ce ma Allah yana sama Allah yana da hannu Allah yana da kaza wanda duk irin wannan magana maganganu ne wanda wato mu abinda ma- muka muka sani a wurin malamai Na'am.
suna faɗa wa kullu nafsin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawwid wa rum tazbiha ɗayan biyu ne ko dai tawili wanda dama an rigaye ka an yi shi ko tafwidi ka ce Allahu alam bi muradi bi zalika sai ka wuce kawai shi kenan to amma hanya ta uku bata ce shine a a ce kawai kai tsaye za a zo kai tsaye a karanta irin wannan a ce shine hakikanin zatin Allah in ba haka ba kai baka baka san Allah ba Allah ka kiyaye mu Mm. kuma wannan kullum muna yawan faɗa ga musamman dai ga sama- samari yan uwa cewa wato takausun da muka yi game da zuwa gurin manya wajen karatu shi dan yi mana wannan abu har a wayi gari a ce ga wani sunansa kashe shi bahati ga wani sunansa kitabut tauhidi kana karanta shi wanda malaman musulunci da suka an taba samun kitabut tauhidi irin wannan din ai tun a zamanin baya an samu wani malami ibn khuzaima ya rubuta littafi sunansa kitabut tauhid to wannan littafi da ya rubuta ibn khuzaima shi ibn khuzaima malamin hadisi amma da ta sai shiga bangaren da ba na sosai rubutu a kai ya dinga yabo irin wannan abubuwan yana rubuta amma da fara dinin razi ya zo wato a tafsirul kabir nasa sai ce ibnu khuzaima ya rubuta wani littafi ya kira shi da suna kitabut tauhidi yace kuma littafi ne wanda jadirun an yi samma bi kitabi shirki abin da ya kamata a kira wannan littafin kenan kitabu shirki ba kitabu tauhidi ba saboda me saboda yadda aka dinga sunanta Allah da sifofi irin na halitta saboda kaga irin wayannan dusu ne wayan za ka dauko su wayan baka yi haka ba kai baka baka baka ma san sunna ba eh to saboda haka wannan shine babban kalubale da muke fama da shi lalle ne jajirce mu jajirce ga littafai nan ana karantar da su da waye- tun daga hayatul islam irin su badul amali irin su dawatul tauhidi barantana kuma a zo irin su nazmul kubra nazmul su- sugura da da, da usda duk su ne zamu ji yadda tauhidi na gaske yake tauhidi na gaske ba irin wannan tauhidin na yan zamani ba saboda haka mu kiyaye kanmu da fadawa cikin gurin da babu ranar fitowa Allah ka kiyaye mu Amin.
Allah ka kiyaye mu to nan alƙazi nan gashi Maliku yana faɗa zance akan irin wannan laisa tahtahu amalu ba aiki a ƙarshen sa ba zai ƙara ma komai ba ba zai koya ma sanin tau- addini ba ba zai koya ma sanin fiqhu ka san sallah da sauransu ba to ga irin yadda zaka koya Allah ka samu dace Mm.
wa qad wujiya an jama'atin min as-salafi hakika an gaito daga wasu jama'a daga marigaya bal anu tare dai ala al-jumlati amsa su wato amsa jumla baki daya annahum kanu yakrahuna al-kalama wannan bima laysa tatahu zance amalu akan abin da babu aiki ga kashin sa والنبي صلى الله عليه وسلم أورجها على Annabi sallallahu alaihi قوم wasallama ya zo gangaro da wannan zance amsa wasu mutane عربي larabawa يبغون wanda suke كلام fahimtar zancen nan العربي na laraba على amsa fuska ta وجهه sa da kuma وتصرفاتهم tasarrufin su في a hakikar larabcin حقيقته da ومجازه majazin larabci da isti'ara na واستعارته larabci da وبليغه balzance baligi da zance وإيجاده wanda yake akwai ita- wato ijazi a cikinsa akwai takaituwa cikinsa فلم تكن فيها Imam Al-Qadi شيء ce, su مشكلة laraba babu wani mushkila a cikin haƙƙinsu in san ce yadda Allah baka sun san me ake nufi alama farsi bin billahi sun san me ake nufi yawa arrahmanu al-ashu sawa sun san me ake nufi idan da wan- ma ya tabadar il azhan ake nufi to ai da irin yadda sai ibn zub'ara kafin ya musulunta ya zo ya ce ya rasulullah yace yace yace yace yace shi ya ma gano ya ma ci gyara a qur'ani نعم kaga irin wayannan mutanen suna nan ga su larabawa tsantsan larabawa yaushe za a ce an samu wannan sabanin nan an ce huwa ma'akun aina makuntum ko huwa qarba ilayhi min hablil waridi amma huwa qa'imun ala kulli nafsin sannan kuma nan an ce ar-rahman al-ashawa amintu man fis sama'i kaga da sai a ce to ainin akwai kamar a, sabani kenan tunda masu wannan dawa suna cewa ba za ka yi tawilin kowace aya ba تو to tunda ba za ta tawilin kowace aya ba fa ai huwa ma'akum aina ma kuntum idan ba za ta tawilin ta kenan in ku an yi tawilin ta an ce bi ilmihi ko da wani abu da suke faɗa to shi ina aka samu wannan tawilin annabi ne i Allahu azna lakum am ala Allah taftaruna so da shi kaga wato su laraba sun san me ake nufi shine abin da alƙali ke faɗa kenan sun san me ake nufi su za ba su yi rigima ba kan komai yanzu da Allah ya ce alqur'ani la yati al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi to ina yadayhi alqur'ani kaga ashe ba abinda ake nufi kenan ba akwai ma'anarsa su laraba sun san haka yasa ba su taba rigima ko sun yi tuhuma ko wani abu makamancin haka ba mm to sai alkali ce ثم جاء من غلبت عليه الأجمة sai ga adamawa wanda adamancin ya mamaye zuciyarsu baki ya sai suka zo وداخلته ummiyanci الأمة ya shige su فلا يكاد bai يفهم kasance yana fahimtar komai ba من daga manufan مقاصد nan العرب larabci إلا sai nafsin نفسها larabcin tsaba da sarihin zancen وسريعها larabci ولا ba kuma ya تعصب tabbatar da isharorin إشاراتها larabcin إلى غرض zuwa wato الإنجاز manufan nan na takaitawa da wahayin larabci da balagar larabci da isharar larabci وتفرقوا في to sai suka تاويلها rarraba a cikin tawilin wato abin da ya zo a qur'ani da hadisai أو عملها ko ko على daukar ta amsa أرواحها zahiranta شذر irin مزرع watsewar tulu ومنهم من a cikin sako آمن wanda ya yi imani به da shi ومنهم a من kuma wanda ya كفر kafirce فأما ما لا yace يشيه amma irin hadisan da ba su inganta ba من هذه Na daga wayannan الأحاديث hadisai, to وواجب wannan wajibi ne ألا يذكر منها شيء Eh, cewa ba za a ambaci wani abu ba a cikinta في حق a cikin haƙƙin الله Allah ta'ala ولا في حق ko kuma أنبيائه cikin haƙƙin annabawa na sa ولا يتحدث ba za a بها zantar da ita ba ولا يتكلف ba ma الكلام ba a على kallafa zance amsa معانيها manoninta ba والثواب zance mafi katari ne شرها an gida irin wannan hadisan gaba daya ce ba za a yi ma- magana kansu ba وترك الشغل da barin بها shagalta da ita إلا أن تذكر على sai dai وجه an ambace ta amsa. sannan na a التعريف tarifu sanarwa لأن هذا وإذا- جيفة المقال a majayyatar rauna ce نعم wani غالية sinadin ta ma mai rauni ne وقال أنكر الأشياخ على علي wannan sun بكر yi kari بن a abubuwan صورة ran furakin تكلفوا kallafa في wannan tasa a cikin مشكله mus- الكلام cikin wato littafinsa da ya yi mushkila a hadisi نعم Eh.
على أحاديث ضعيفة Eh, wato ya موضوعة suka yi masa inkarin ya zai dauko ya san hadisi bai inganta ba Na'am.
ya san hadisi kaza maudu'i ne Mm.
amma sai dauko shi Mm.
sai ya- ya ya ce to duk da koda ya inganta ma ga manasa نعم eh لا أصل wanda irin لها wannan hadisan ba su da asali أو منقولة Mm.
عن أهل ko kuma الكتاب ababen da aka tira su ne daga ahlul kitabi الذين يلبسون wannan الحق da suke cutan ya gaskiya da barna كان يكفيه Yace, ذروها ai, an gije wannan ma ya isa masa ويغني عن الكلام عليها eh التمييز.
kuma abinda wato ya wadatar da shi a fasalance akan ta ya fada kai kawai cewa wannan magana ba ta inganta ba shi على an دا sa rauninta إذا المقصود domin dai abin da بالكلام yake- على مشكل ما فيها Asa abin da yake rikitar da abin da ke cikin ta إزالة shine kusa da الجزء ya da ita وانتساسها kuma ke ta min asali ya daga cikin asalin ta وذروها مم.
أكشف Bil- اللبس eh wato darwa jefar da ita akshaful nafsi shine wato mafi yayewa da dukkan rikici wa ashfalin nafsi mafi kuma waraka da nafsu ga dirrai baki da fasala alƙali kenan da ka rabe wa bi mana majibu ala Eh, to al-mukallimi alƙali ya ba- ya yi wannan babi ne saboda koya ladabi a haƙƙin manzon Allah yawwa babi ne wanda yake zamu gaishe takaitacce amma yana faɗa ga irin lafuzan da zaka faɗa a haƙƙin manzon Allah shi sa duk wannan abin da muke ji daga wajen magabatan mu idan an ce kaza ba ce sarifa ko a ce hulfun bil qawli ko a ce ah, butanci ba za a faɗi kisa ba duk abin da ya shafi shugaba dai a san irin lafazin da za a faɗa a kansa to duka sun samo shi daga irin wannan babi na alƙaliyar Allah ya kare da gare shi Eh. kuma yau yau yau makarantar tamu aifa Ah, wato alhamdulillahi wannan shine babban abin da ake bukata na'am ya zamanto yadda ka taso ka ga magabata na'am kuma magabata zama suna tare da kai Mm.
to mu ne wa Allah godiya kan wannan Mm.
Allah ka tabbatar da zigajigan mu akan wannan amin yau wannan makaranta a gidan makwarari gaba ɗayanta ta yi cikakkwan eh shine a cikin makaranta kuma dama dai haka muka taso mu ma muka gani Mm.
haka ba aka haife mu muka tashi muka gani to kuma dama tun kafin ma mu din haka al'amarin shi to kuma alhamdulillah ba a canja ba kuma albarkar manzon Allah sai mun je har zuwa mahadi insha Allah alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam to haka aka taso haka aka gani kuma ana maganar ladabi kai ka san dama gidan ladabi ne nan ne in kana neman ka koyi ladabi to nan zaka ji to muna roƙon Allah magabatan Allah ya musu rahama amin Allah ya sada su da annabi amin Allah ya hada su cikin rahamar Allah amin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya fara fado min shine Alhaji Bala na'am Allah ya masa rahama amin domin Alhaji Bala babu shakka ya nuna min kauna kwarai da gaske babu inda za a zo a zauna wato ya ganna a gurin bai kira ni ba eh sai sai mun nace to ni sai ga to na za cikin da tije na zauna sai ta jin kunya sai ta yi matsa kusa da ni ka zauna eh da kuma aboki na malam na bahani Allah ya masa rahama amin Allah ya sada su da annabi Amin.
Allah ya hada mu a cikin ladan baki daya Amin.
albarkacin shugaba Amin.
halifa Allah ya kara lafiya Amin.
waziri Allah ya kara lafiya Amin.
albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam amin Mm.
Haji Ibrahim eh al- eh, masha Allah alhamdulillah na'am na fasala fasa yake yanda ka rabe mana wa mimma yajibu ala al-mutakallimi ya wajaba amsa al-mutakallimi na'am wanda duk zai yi magana fi ma yajuzu ala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya halatta ga manzon Allah na'am sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi sallama wasallam wa ma la da irin yajuzu abin da bai halatta ba wa dhakiru min da kuma bai ambato daga hada halayensa Hakan irin abin da muka jama'u.
gabatar da shi Fil fasli a cikin qabla fasali kabla hadha.
haza gabanin wannan ala tariqil a tabarkin muzakarati nan na muzakara wa ta'limi da kuma wato an sanarwa yaltazima fi kalamihi inda zikiri sallallahu alaihi wa mutum ya sallama lazumta a lokacin da zai ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zikiri ti- tilka al-ahwal Eh, da ambatan al-wajibi wannan halaye alwajibu min tazkihi wa ta'zimi na'am wajibi a gurin sa ya ji nauyin manzon Allah kuma ya girmama annabi Na'am.
Mm.
wa yuraqi wa hala sannan ya lisani yi muraƙaba na halin lisani harshen sa wa la yuhmilahu kada ya- kada ya saki harshen sa a wajen faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tarara alayhi wannan a alamatu lokacin da zai faɗi al-adabi manzon Allah alamar ladabi ta bayyana gare shi inda zikiri yayin ambatansa fa idza zakara ma qasahu min ash-shada'idi idan mutum zai ambaci abin da annabi ya gogayya shi ne daga tsanance tsanance zahara alayhi sai al-ishfaq tausayi ya bayyana gare shi wal da irtimadu kwakwanan zuciya والغيظ da kuma wato fusata على عدوه abu- abokan gaba annabi ومودة الفداء للنبي صلى da الله kuma عليه وسلم wato لو قدر son عليه yin fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu iko akai nasa والنصرة kuma taimako lau لو an da ya أمكنت samu damar haka وإذا أخذ في أبواب sai الإسمة ce amma idan ya yi riko a cikin babobi na isma وتكلم على ya مجال yi magana a wata أعماله magudanar ayyuka nasa وأقواله da zantuka na صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم Mhm.
شهر حسن to اللفظ sai ya karda dan lafazi kyakkyawa وأدب العبارة ما أمكنه wannan ba alƙali ya riga ya ga mana wani jawabi a can baya نعم cewa magabata idan za su faɗi sunan manzo Allah sai sun yi aula Mm.
wani ma idan ma ba ruwan aula sai ma yake yi نعم faɗar sunan shugaba sallallahu alaihi yawwa to ai, a- bayan kayi aulan ba a wajen da zaka ambaci sunan manzon Allah din to ga irin lafazin da ake bukatar kai ga irin kuma ladabin da ake bukatar kai Allah ka taimake mu kuma آمين Mm.
ما مكنه yadda ya samu dama وجتنب Imam بشير Alƙali ce ذلك mutum ya nisanci magana mai makaki wa ajara min ya kaurace al-imarati wa duk wata fassara fassara abin da zai zama to yayi muni kana buzatil jali da lafazin aljahalu wal kadhib wal kadhibu Wal ma'asiyatu.
wal ma'asiyatu duk wannan ba a faɗa sa jingina manzon Allah Mm.
fa idza takallama fil idan aqwali zai magana a cikin zantuka qala hal Eh, eh.
yajuzu alayhi al-kuluf wato in zai magana akan wato eh, wato shi kadhibu kenan Na'am.
sai sai hal yajuzu alayhi al-khuluf bil qawli na'am zai yi a samu sabani a cikin maganar sa Mm.
wal Wal ikhbar- ikhbar sai ba da bi labari.
khilafi ma Da waqa sabanin- sawan.
ba- bi khilafi ma waqa sabanin abin da ya aku sawan tarkanuwa au galadan ko kuma ta hanyar galabi na'am Mhm.
wala wa min da makamancin al-imarati wannan na daga fassarori ويتجنب لفظة الكذب جملة واحدة ya nisanci lafazin kazibu jumlatan wahida Na'am.
ko ko Na'am.
kai zingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وإذا تكلم على idan zai yi الإذن magana abu sasani قال sai ya ce هل يجوز Mhm.
ألا يعلم إلا ما علم Eh, wato yanzu ya halatta Allah ya alama illa ma ulima a ce bai sani ba sai abin da aka sanar da shi وهل يمكن ألا يكون عنده shin zai yi a علم ce babu ilmu gare shi min babu da shayar da shashin wasu al'amura hatta yi ha'ila har sai an masa wahayi نعم ولا يقول amma بجهل kar ya yadda ya faɗi lafazin jahal لقبه saboda mummunan wato mummunan lafazin da kuma وبشاعته makaki nasa وإذا تكلم في idan zai yi magana a الأفعال cikin ayyuka قال sai هل ya ce, يجوز منه yanzu shin المخالفة a samu saɓani في بعض أتي شاف الأواني الأمرني.
والنوائي da hani ومواقعة ko kuma aukawa tarko a wula السرائي ƙanana.
فهو to أولى wannan shi ya fi cancanta Wa shi ya kula da fituwa من قوله na daga faɗin sai ya ce هل يجوز an yi asiya auyi zunuba to eh أو يفعل ko ku ya aiwatar da abu kaza da kaza من أنواع na daga المعاصي nau'i nau'i na tarko a wula فهذا من kaga wannan ya daga haƙƙin jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallama.
وما يجب abin da له yake wajabta من gare shi تعزيز na daga ta'aziz wayantar da manzon Allah wa izamin da kuma girmamawa وقد رأيت بعض hakika na ga tashin العلماء malamai لم يتعبد bai من kiyayi daga هذا wannan ba فقل بها to منه alƙalai sai aka munanta masa مم.
eh ولم أستغرب ni ma ban katantar da fasarar sababi cikin sa ووجدت بعض الجائرين ka gani قوله sai ce o wajattu sai daga ba'd al-ja'irina wasu daga cikin azzalimai sun kirkira masa abin da bai faɗa ba لأجل Me zai yi masa?
ذلك تحفظ.
saboda ai dama shi ajal tarki ta hafuzi fil ibadati نعم bai kula da wato kiyayewa a cikin fasara ba idan da faɗi manzon Allah ما لم يقوله eh kawwalahu ma lam yaqulu suka Na'am.
kirkira masa abin da bai faɗa ba وجنا ya mana عليه munan ما ta masa da abin da shi يعطاه da kansa ba zai yarda da wannan ba ويكفر kuma abin da za a kafarta قائله ma wanda ya faɗi wannan magana نعم Mm.
وإذا كان مثل هذا idan irin wannan ya zama to بين tsakanin mutane abin مستعملا aiwatarwa ne في a dukkan آدابهم su وحسن da معاشرتهم kyawawan zamantakewa ta su da kuma وكلابهم zancen su to ai kaga aiwatar da haka واستعماله hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama Wa wajaba shi ne aujaba.
mafi jaw- wajaba والتزامه to da zama آكد shi ne mafi karfafuwa وجودة kaga العبارة fassara kyakkyawa تقدر tana munanta الشيء abu أو ko wata na تعجبه kyautata shi وتعريرها rairayeta da kuma وتعجيبها tsarkake ta يؤجب yana girmama الأمر lamari أو ko ko yana يهونه wulakantar da shi ولهذا قال صلى الله عليه وسلم to dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إن من البيان eh لسهرا hakika wato akwai sihiri a cikin zance فأما ما أورده أما على أبدا.
جهة النفي abinda mutum zai kawo shi kuwa can a wajen tabbatarwa ne Na'am.
amma wajen korewa kuwa
عنه eh korewa ga manzon Allah tsarkake والتنزيه shi فلا هرج في wannan babu laifi a تفسير cikin العبارة sakin fassara har ila yau da وتسريعها kuma bayyana ta biyu cikin sa كقوله kamar mutum ya ce لا يجوز عليه الكذب jumlatan ita yi sarifa ba tare ga ba zai yi ga annabi ba jumlatan fofo ولا إتيان ko kuma zakewa الكبائر tarko a wula bi wajen da kowace irin fuska ولا الجور في ko kuma الحكم cin shinge a cikin hukunci على a bisa هذا kowane hali ولكن مع amma هذا duk da haka يجب ظهوره ya zama wajibi التوحيد mutum a gan jin nauyin manzon Allah ya bayyana gare shi وتعديله magana yake akan wani daban wanda ba sauran ba kamar sauran mutane ba wata azimi ne kuma girmama shi da kuma buwayantar da وتعديله manzon Allah Inda zikiri.
yayin ambatan manzon Allah mujaradan shi kadai كيف فكيف عند ذكر to مثل yaya هذا yaya idan za a ambaci misalin irin wannan أيوة mm وقد كان السلب تدار Ali عليه ga marigaya وآياتهم wato شديدة halaye masu tsani suna bayyana gare su inda yayin mujarradin mujarradin ambatansa sallallahu alaihi wasallam kama irin da yana kaddamna magabatar da shi a cikin kitabi na biyu wa kana ba'dhum wasu daga cikin malaman yatalu mithl yana zanta misalin haka inda tilawati yayin karanta ayatin min wasu ayoyi daga alqur'ani alqur'ani haka Allah ta'ala biya wa Mhm.
qala idahu wanda Allah ta'ala ya kaito zance na abokan gabarsa wa man kafara bi ayati da wanda suka kafirce da ayoyin Allah waftara alayhi ba kadiba gare shi fa kana yakhzidu to daga cikin magabatan nan sai zamanto wato Ibrahim an-Nakhai ne an ce eh, izaman li rabbi eh, sai ya zama ya kaskantar da muryarsa saboda girma ga ubangiji wa ijlalan lahu wa qalat lahu yadullahi magluda sai ga yayi da hankali in zama larabi saboda girma ga ubangiji wa ijlal lahu da kuma dauka shi wa ishfaqan da kuma min da tsoro at-tashabbuh da kamar man sai ta ga wanda ya kamar kafara ta shi subhanahu la ilaha illa huwa al azim
الحمد لله